بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi, sha hudu ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da rabin da bakwai, wanda ya daidai da hudu ga watan Disamba dubu da ashirin da shida miladiya, wannan majalisi namu da muka saba. Disamba, ok, ashirin hudu ga watan Januwari ko? An saba da farin Disamba. Hudu ga watan Januwari 2026 miladiya. Ana majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin kitabu talqin. A wannan majalisi namu na wata-wata na majalisu Abubakar Abdullahi ibn Abi Shaiba. Insha Allah yau za mu tashi babu tayammu. Haka ne ko? Akwai majabaki ko wanda kayana kawai. ماذا تباب التيمم وفصوله خمسة ما يجوز له التيمم من المحدثين وشروط جوازه وصفة التيمم وما يتيمم به والصلوات التي يتيمم لها وتؤدي به وتؤدى به أو تؤدى به يأتي وتؤدي به يتعدى ناكو يا مد يا يدو أولن يا يدو سيتعدى فأما ما يجوز له التيمم فكل محدث حدثا أعلى أو أدنى ممن يلزم الوضوء ممن يلزمه الوضوء أو الغسل wannan zai buga ya yi mana babi a nan babi na taimama ya kuma faɗi fusulun guda biyar da zai tattauna wata wasu abubuwa zai tattauna kamar muhtawayat abubuwan da ita taimama in ta kunsa a dai wannan babi abin da zai kawo maka ya ce wa fasuluhu khamsa fasalin taimama guda biyar ne bai ya juzu lahu taimam min al-muhdithina wane ne ya halatta ya taimama daga cikin wanda suka yi kari shine wannan al-ihdath min ahdatha yuhdithu ihdathan ismul fa'il na muhdith na allazi ahdatha wa shurutu jawazihi da kuma sharadin halaccin taimama da wa sifatu tayammum da kuma ya ake yin taimama wa ma yatayammamu bihi da kuma abinda da shi ake tayammama din aw wa ma yatayammamu bihi haka yake kiranta shi bina'u lil majhul ko lil ma'lum ma yatayammamu bihi ay ma yatayammamu bihi al musalli wa ma yatayammamu bihi ay ala bina'i lil majhul abinda ake tayammama da shi was salawatu allati tayammamu laha da kuma sallolin da ake musu tayammama da wato adda bihi da wato sallolin da ake da su ake in aka taimma din su ake tsammanin za ka sallata za ka yi ada'insu to waɗannan abubuwa guda biyar su ne abun da malam ya tattauna wannan wato addabihi shi ne wa mayu ta'addabi ma ta'addabihi wannan yana da an yi abin da nisa wa mayu tayammamu bihi wa salawatu lati tayammamu laha wa salawatu lati tu'addabi an fahimci abafin nasa to a taimama a lura a yare a taimama ma'ana ku alkast kamar da aka sani ma'anar shi shine ka nufaci wani abu akan ce tayammama shay au ta'ammama shay duka lugata ne ce tayammama shay au ta'ammama shay ma'ana ku qasadahu Allah ta'ala da yake cewa fa tayammamu sa'idan tayyiba ai iqsidu sa'idan tayyiba ku nufaci wato abinda za ku daka ku yi taimama da shi mai tsarki to wannan shi ce ita ce ma'anar wannan lafazin na at-tayammum a haqiqa lughawiyya amma muka zo haqiqa shar'iyya kamar yadda ku sani sallah ma ai farko al'amari addu'a sunanta as-salatu hiya ad-du'a walakin tarattaba alaiha al-haqiqa shar'iyya aw tarattabat alaiha al-haqiqatu shar'iyya to wannan shi ma ita ma tayammata ta al-haqiqa shar'iyya ma'ananta za ku ji wasu na cewa tsahara turabiya in ka ce turabiya kaga ka rage amma abin ka tsuke abin sosai so da bada turab kare ake ake taimama ba abin da ya fi shine kace tahara sa'idiyya tsarki ne wato na sa'id Allah ta'ala haka yace sa'idan tayyiba tahara sa'idiyya yamsahu alwajh wal yadayn li faqdi ma'in aw li 'udhrin shar'iyyin mani'in min istimalihi bi niyya an ji abin da muka faɗa muka ce at-tayammum taharatun sa'idiyya bi mashi alwajhi wal yadayn لفقد ماء أو لعذر شرعي مانع من استعمال الماء بنية kowane in ka cire zai zama wato madan bata zama ta cika ba in ka ce tsahara sa'idiyya yana nuna maka cewa taimama din tsarki ne waje ilatiliyar masjidu waje ilatiliyar arzu masjidu wata hura sadaka shi ita ma kasa tahira ce mutahira in kace sa'idiyya wannan kuma shine asalin alan ake da shi ake taimama din shi za a je a nufaci shi a bikin ƙasa sannan taimama ta zama tayi bi mashil wajhi wal yadayn wannan yana nuna maka kaifiya na taimama din sifatu tayammum din ko sannan kuma ce li faqdi ma yana nuna maka asbab da suke wajabta ai taimama rasa ruwa to rasa ruwa ba shine shi ɗaya ba akwai sauran uzurarka na kamar rashin lafiyar safi da awu li udrin shar'iyyin mani'in min isti'mal al-ma bi niyya kuma wannan niyya wato saboda ita ma ta yamar aiki ce aiki ce ala sifatin mahsusa ta da sifa ta ta musamman ta kuma inama al-a'malu bin niyyat wa inama li kulli mar'in ma nawa to wannan shine ma'anar taimama taimama ta tabbata cikin Qur'ani da Sunna da kuma wato manganin magabata duka kusan babu wani wanda ya ya ce wai taimama in ba mashru'i ne addinin musulunci ba Allah ta'ala ya faɗi cewa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba yace in kuma ku da lafiya ko kuna tafiya wannan kowane bangaren ku ku rike shi sosai dan kowane in muka je za mu iya samun wata gaba da za mu babu kace mu dawo wannan aya wa in kuntum marda aw ala safar cewa da aka yi in ba ku da lafiya ko kuna halin tafiya cewa da aka yi marda aw ala safar wannan saboda galibi su ya fi shafa su sai suka fi tirsasuwa su taimama ba dole ana maganan wanda ba a sifar su ba ba zai taimama ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fahimci haka an fahimta sannan kuma Allah ta'ala ce a waja ahadun minkum min al-ghaib ko mutum ya zo ya riga ya zaga ya saba kari kari karami wannan ya nuna maka cewa kari wato kari karami ma ana iya masa taimama sannan kuma yana nuna mazauni gida shi ma yana iya taimama in dalilansa ya dalilan taimama din sun rutaba a kansa dan da mun auja ahadun auja ahadun minkum min al-ghaib wannan zai shafi al-hadir da kuma al-hadir al-muqim da kuma al-musafir zai shafi shi sabanin wanda yace shi ba za a yi taimama ba sai wanda ke mai tafiya kawai mai zaman gida ba zai yi ba wannan kaga bai dace anan ba aula mastumun nisa shi ma wannan aljunub mai janaba sabanin ruwaya da ake da shi daga irin ibn mas'ud ko umar dan khattab da wasu daga cikin malamai da suke cewa mai janaba ba zai taimama ba aula mastumun nisa wannan yana nuni zuwa ga cewa mai janaba zai iya taimama falam tajidu ba'an wannan ma'an na kira ce fi siyaqi annafi so kaga aka ce ba a samu ruwa baki daya ana nuna maka cewa in tukarar an rasa ruwan baki daya an ubangiji ya rataya dalilin da yasa ita yamma da rashin ruwa da rashin ruwa da kuma sauran abin da malamai ke ilhaki da wani rashin ruwa din nan ma an shi ma an share shi ba za ka ce wai akwai wani ruwa da amma ka gani akwai wani dan wani kanza kanza a ciki ba za ka yi ba za ka yarda da shi ba Allah ta ce falam tajidu ma ai ma amin al miyah saboda haka ruwan ko da kana ganin kai dai kana rinkin kyamun sa baka zuwa ka ce za ka taimaka bayan ga ruwa sai in ba ka harsa ruwa Allah ta'ala ce fata yamma Musa idan tayyiba as-sa'id kullu ma sa'ida ala wajhi al-ard za mu zo insha Allah mai magana sai malam zai magana tayyiban amma sai ya alakanta shi da baka ga baka ga wata kazanta da ta dan faru da wannan kasan ba misali ka je ka samu kasa ce wacce take mafitsara ne wajen ana tsari a wajen su kaga ba za ka je ka yi ba ko ka ga tara tara da turbuɗe da wato na ta sakona amma mutugar baka ga wannan ba don kauka da wani tarihi cewa an taɓa yi a nan to ƙasa tana girgiji tana wato tsarkake kanta da kanta famsahu bi wujuhikum wa aydikum min wannan yana nuni akan sifa ta taimama ne ita kanta za a shafi fuska za a shafi hannu hannu zuwa gwiwan hannu ko ko zuwa koyi za mu zo insha Allah mu tattauna akan wannan matsala Allah ta'ala sai ce ma yarda Allahu da ja'ala alaikum min haraj ubangiji ba yana son ya samu kunci ne a cikin addini ba yana nuna maka cewa shi ma wannan ba shine shi kadai dalilin da ke sa a samu taimama ba kawai da rashin ruwa don takar akwai haraji wajen amfani da ruwa din saboda wannan shine dilala na dilatul qiran da kuma wato shine kuma dilala da yasa ubangiji ya wato cika shi da cewa wato baya son ya samu kunci a cikin addini wato in tukar akwai kunci na rashin lafiya ko ba za a iya amfani da ruwan ba ko kuma kaza ko kuma kaza ko kuma ana tsammanin cewa wani da muke tare da shi zai iya mutuwa saboda ruwan ba bai isasshe ne ba to kaga wannan haraj ta riga ta gama ta zama zabit a masalar baki daya to banda wannan kuma sai hadisi da ke zuwa cikin hadisin Jabir hadisin Abu Hurairah da za cin asrihaini hadisi shahararre da manzo Allah ke cewa an mishi bayan abubuwa guda biyar da ba ba sauran annabawa ba sai ya ce waju'ilat li al-ard masjidan wa tahura so wannan kaga yana nuni zuwa ga cewa wato taimama wani abu ne wanda yake ya tabbata da Qur'ani da Sunna da kuma aikin magabata duka sun wakana akan halaccin yin taimama da kuma shar'ancinta mala ya ce fa amma man yajuzu lahu tayammum yanzu zai fara daga farko tukuna man yajuzu lahu tayammum mimman ahdatha ihdathan mimman ahdatha hadathan ah zai yace wa fa amma man yajuzu lahu tayammum amma duk wanda ya ya halatta shi taimama fa kullu muhdithin hadathan a'la shine duk wanda yayi wani hadisi hadisi bai girma shine a'la nan shine akbar aw adna ko kuma wato kari karami neman yalzama hul wudu wanda idan yayi wannan karin dole ba zai alulan ba in karaman kari ne sai ya alula awul ghusl in kuma babban kari ne to sai yayi wanka to mutuka irin waɗannan mutanen ne su ne ake cewa sai sun yi taimama wato yayi wani kari ne ba wato anan ba wai tajdidin alulan ba kawai in yi tajdidin alula ne kawai amma tana cewa shi Allah shi ba ta warware ba to kaga wannan ba zai zo cewa zai yi taimama ba an fahimci su mafhum maganar sa anan a'a shi yanzu ya samu wani kari ne wanda wannan karin ba zai yi je ya shiga cikin sallah ba ko ya shiga cikin wasu ibadatuka dole sai ya Allah ko sai ya yi wanka to shine anan malamai suke cewa wa zai yi irin irin wannan mutumin da shine kai zai tafi ba wanda ya samu wannan hadafi wannan kari din karami ko babba kuma anan ba ba a bambace tsakanin al-hadir da al-muqim ba wanda yake al-hadir al-muqim da kuma al-musafir ba bambace ba kawai mutakar yana da irin wannan yanayi to shikenan zai iya yin taimama kamar yadda na faɗa akwai ruwaya da ake da shi daga Abdullahi dan Mas'ud ruwaya tana cikin Musannaf na Ibn Abi Shayba da wasu su da yake cewa ya hana ayi ya hana ayi wato mai janaba da junub yayi taimama a sannan kuma akwai ruwaya daga daga daga Umar dan Khattab Imam Tirmidhi bayan ya hikaito maganar Ibn Mas'ud yake cewa wa yarwa an Ibn Mas'ud annahu raja'a an an hadhihi al-fatwa aw kama qala at-Tirmidhi yake cewa ana ruwaitowa imamu abdullahi dan mas'ud cewa ya dawo daga wannan fatawa din so wannan yana nuna maka cewa a lokacin akwai wani abu ne wata ilimi bai sani ba daga baya sai ya samu wannan ilimi din amma Umar dan Khattab wannan yakinin kan a sake lalle Umar dan Khattab ya dawo daga wannan fatawa din ya dawo saboda shi ma abin da ya faru ya ma manta waki a ci amma asalin kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim shi da Ammar ibn Yasir sun taba samun wato janaba tare da su suna bazala ya aike su da ya aike su duka suka janaba sai shi Ammar ibn Yasir ya burgi mansa kamar wannan hadisi shahararri kaga cikin hadisi cewa yayi amatakkuru ya amiyal mu'mina iz ana wa anta fi sariya fa ajnabna falam najid ma'an au ka manta ka ta lokacin da ni da kai mun tafi wata sariya muka yi samu janaba kuma ba mu samu ruwa ba to kaga anan bayan wato shi ya gama baya mashi wannan maganar sai ce ittaqillaha ya amma kai tsoron Allah ya kai amma da ba yayi yana kai tashi ba kawai yana son ya ce ne karfa ka zo kai makamanta ni ma gashi yanzu da ni da ni akai amma ka gana manta kai tsoron Allah ka ƙara kirda da abin da kake faɗa sai ce in shi ta ya amiru lam mu'ad lam muhaddith bi hadha alhadith in kana so sai ka baki na daina bada hadisi sai ce a'a ayin wallika ma ta wallaita a'a abin da dai ka je ka ce ka ji ka kiyaye ko shikenan za mu jibinta maka abin da ka jibinta maka kanka wato za mu yi amfani da wannan hadisin da ka faɗa kenan kaga sai ya gaskata shi kaga wannan yana nuna kan cewa ya manta ne kuma yana nuni zuwa ga cewa wannan fatawa da ake cewa da ake cewa an ce ya ce mai jaraba ba zai ba zai tafi ba wato wannan wata fatawa ce da wannan ta zo ta share ta saboda ya wani abu ne da ya manta kuma wannan ita ce mutu akhira yaqinan tabbas saboda haka fata wanda ake rawaitowa daga Abdullahi Umar dan Khattab to wannan fatawa ce wacce take bai kamata a tsaya a ci gaba da wato kallo da suna an yi sabani ba wannan koda ba ya tabbata ba daga gare su sabani ne to balle kuma ruwayi sun sun nuna haka ai kaga ubangiji ya ce aula masu min nisa ana alamar su ai jama'atun jama'atun mun nisa sannan kuma a cikin sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Imran ibn Husayn ya ga wani mutum bawo Allah ai manzo Allah ya yi sallah da sahabbai shi bai zo ya sallah ba ce wa kana mu'tazila ya ya yi ya wato kaurace mutane bai zo ya yi sallah tare da shi ba sai ya tambaye shi yake cewa jaraba ta same shi yace alaika bi sa'id to ka je mana ka yi taimama kaga wannan yana nuni zuwa ka cewa wannan babu wani wata magana duk magana da ake ruwaitowa cewa mai janaba zai taimaka wato wannan magana ne ba zuwa bai kamata sai ana kulawa da wannan maganar ba akwai hadisi hadisin Abu Dharr wannan shine galibin al-asah anna al-hadith hadithu Abu hadithu Abi Dharr al-Ghifari hadisi wanda ake cewa as-sa'id at-tayyib wudu'u al-muslim wa illam yajid ma'an li 10 sinin wato ƙasa mai tsarki abin alwala musulmi ne ko da bai sami wato abin da zai ce yawa ba kusan kwana goma a kusan shekara goma dan shekara goma wannan la mafhuma lahu wannan al'adadin la mafhuma lahu an faɗa shekara goma da urida bihi al-katara ana nufin kawai yawa ne da kusa wannan hadisi akwai sabani da ake da shi wajen malamai wajen tabbatar da inganci ko rashin inganci sai imamu abu dawud imamu tirmidhi imamu ahmad da sauran malamai su ne suka fitar da shi wannan hadisi suna rawaito shi hadisin ta hanyar khalid al-hadda daga Abu Qilaba daga Amr ibn Bujdan daga Abu Dharr al-Ghifari wannan shine isnadin shi wannan hadisi Abu Dharr ta kuma ta rasu 32 bayan hijira Amr ibn Bujdan majhul ne da yawa malamai sun ce ba wato ya boye wa mutane bayanin hakikanin adalcin sa wannan shine galibin al-aktharun suke kai duk da wasu daga cikin malamai sun hasana wannan hadisin kuma sun ma ce sun wasaka shi kansa duba da cewa a wato ya yi kusa kwarai da gaske da sauran da sahabbai a lokacin da ba a da tarihin wato yawaitar karya musamman a lokacin ma fitina ba ta faru ba talatin da biyu kaga shekarar da wato abdullahi dan musuliyar suke da lokacin ba a fara wannan fitina ba duka ba fara ba kuma an fara fitina na fitina ce bayan rasuwa sai na Uthman wanda kuma zahiratu al-wad' sai kuma ta fara ta ga wannan lokaci da to amma shi wannan Abdurrahman Amr ibn Mujdan a wasu daga cikin malamai sun wataka shi kamar yan baya baya al-ijli ibn khalfun ibn hibban da wasu daga cikin malamai to amma dai gaskiya galiban abin da yake da ya tabbata a wurin malamai shine amr bin bujdan yana da ba a gama tantance shi ba a ko da hadisi in ya rubuta sai zai an kula tukuna an gani in an ya saba ma wasu hadisai manya ko kuma ya yi tafarruki akwai shirya tafarruto gaskiya dole sai an bincika amma wato shi wasu daga cikin malamai sun hasana wannan hadisin bi shawahidi ya da shawahid da suka ya samu daga cikin shawahid akwai abin da albazar ke ruwaitowa da shi da wani sa ruwaya ce da ake ruwaitowa daga Hisham ibn Hassan al-Kurdusi daga Muhammad ibn Sirin daga Abu Hurairah yake cewa manzo Allah ya ce kwatankwacin hadisin da na faɗa muku to wannan hadisin akwai galibin malamai Imam Darqutni sun ce wannan wannan hadisi akwai kuskure a ciki cewa kara Abu Hurairah kai wani bawa Allah ne sunansa al-qasim ibn yahya shine aka ce ya kara amma asali abin da ake aka san hadisan an ruwaito al-qattan suhail ibn ibn bashir al-wasiti sun ruwaito shine suna cewa ne daga ibn sirin shi tsaya sai ya ce ba za la ya faɗa babu abu huraira an fahimci maganar maganar ko ibn sirin nake cewa ba za la ya faɗa amma ibn sirin kuma shi la ya kadi yarwi illa an fiqa kusan galibin al'amari ko marasil ɗinsa marasil ne wanda ke ahsanu halan min marasili asirihi wa sahibihi al-hasan al-basri kusan shi wato marasil ɗinsa marasil ne masu girman gaske sau da kansu daga cikin malamai sun haɗa waɗannan sun karfafi wancan hadisin yadda akwai amur ibn mujdan din sannan kuma imamu tirmidhi ya yi magana kan cewa kuma yana da shahid daga hadisin imran ibn husayn so wasu daga cikin malamai sun imamu tirmidhin shi kansa ya sa hadith ya ce hasanun sahih sannan kuma ibn al-qattan al-fasi ya hasana hadisin shekul albani imamu zahabi gabanin sa da hakim al-nisaburi a zuwa a zo kansu a shekul albani in kuma bai in kuma bai bai inganta ba to amma dai magana ce wata malamai da yawa sun yi aiki da wannan da wannan abin da yake hukuntarwa cewa ya halatta ga wanda yake ya rasa ruwa wato yana gari ne ko bai gari yana tafiya ne ko balaguro yayi ya halatta ya taimama wannan shine maganar tsauri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shine maganar Malik ibn Anas shine maganar Ash-Shafi'i shine maganar Ahmad shine maganar Ishaq ibn Rahawiya kuma shine wannan zahirin aya da makaranta cewa auda muslimun nisa da an yi maganar wanda ya dawo daga gaidi da wanda kuma ya taba mace ya kwanta da ita to kaga wannan lalle wannan ruwayar babu abin zai wannan ayar babu abin zai tunkuri ta dole a bata akan zahirarta na'am amma da yace wa amma shurutu jawazihi amma sharadin halaccin yin taimama fa sharqani sharadi ne guda biyu adamul ma'i shine rashin ruwa alladhi yatahharu bihi ko alladhi yatahharu kace yatahharu ay yatahharu al-musalli bihi aw yatahharu ay ala bina'il majhul wanda zai yi tsarkin da shi wannan kaga kai tsaye yake shine an ce falam tajid tajid ma'an kaga al-faqidul ma shine alladhi lam yajid ma'an wannan manduqin aya ce aw adami ba'dihi ko bai samu wasu wasu daga cikin bangaren wato ruwa ba wasu daga cikin ne wasu abubuwa ne bai samu ba ruwa amma wataƙila zai dan ishe shi ya dan yi wasu bangarori wasu bangaren ba zai iya to wannan falam tajidu ma'an yana magana akan cewa an rasa gabaki ɗaya ruwan ne ko an rasa ma'abul ma'i ko an rasa ruwan ne jibratan wata tafsila menene malamai sun tattauna akan wannan kaje kullu almazari za ku ga ya kawo wannan ya yi isarar wannan matsalar ne amma magana mafi inganci mutukar an rasa ruwan da zai ishe ka taimama ila ma kana bukata zai ishe ka yi ka alula to wannan kaga ba za ka zo ka wannan ka kallafa mutane sai cewa ya lura da wani bangare kuma daga bayi wata yamma ba wannan zai zama wani tarfiqi tun daga shi ubangiji ya riga ya kawo badal ya riga ya kawo badal kaga shi kenan ba za a tsaya kuma a ce ga badal din kuma da ubangiji ya kawo a shari'a kuma kuma ana kawo su tahsi istihsanat na hankali ba fa in wujida dunal kifaya idan an samu bai isa ba lam yalzamhu isti'maluhu to ba kuma dole ne sai an bayyana shi ba an samu ruwa amma ruwa bai ishe shi ba wadda da shi amfani da ruwan ba wannan shine zahirin abinda wato haraj lafazin haraj yake magana ubangiji bai sanya mana kunci a cikin addini ba saboda haka yanzu shi ya zai shiga cikin haraji to kaga ya halatta ya yi taimama saboda ya tukkuɗe wa kansa wannan kunci din kuma waɗannan rahusosi galibi mutum kada ya zo riga wani wani kishi da kai cewa shi ba zai zo ba zai shi kawai ya fi karfin shi ba zai ba shi bai san rukusa gobe yake wannan duk hanyoyi hanya ce ta fadararrun mutane kada ubangiji ya zo ya baka rusa kuma ka ce kai ba za ka samu nan ba ubangiji in ya ba da rusa da sa ka zake ba rusan sa to a rika kokari kwarai da zai wannan rusa ka ka a dinga wani baya baya ubangiji ne ya baka to kuma da in ka ma yi riko da rusan sa kuma kana ne mai dasa ne kuma da ba da ba kuma ita ce ibadar na mai dan ubangiji wa shaqul akhar wani sharadin kuma shi ta'ammuru isti'mal al-ma'i ma'a wujudihi shi ne wato ya zama ga ruwan amma kuma za ka iya amfani da ruwan ba saboda wannan kaga saboda rashin lafiya ko wanda yi cin dalilai ko kuma wani ya kwace maka ya ce ya hana ka gashi kana ganin ruwan sai yan fashi suka ce ba za ku yi amfani da ruwan ba kaga shi kenan da ruwan da nan sai ka yi wanda wannan shine ta'azzuru isti'mal al-ma ma'a wujudihi wa kullu wahidin min hadhihi ash-shatayn muta'alliqun bi shurutin minha bi shurutin dukkan waɗannan abubuwan da aka faɗa guda biyun nan shine a wannan adam wujudi kifayatul ma da kuma ta'abbur isti'malil ma duk waɗannan abubuwan da aka faɗa yana da alaka da abin akwai ta wani bangare da zasu zai gangama dukan mai tayyama duka wa minha ma yakhus akwai kuma bangaren da kuma zai zai shafi wasu mutane ne ba wasu ba wani mai tayyama ba wai ba wani mai tayyama ba fa amma ma ya'ummu amma abin da yake ya gangami zai shafi kowa da kowa فهو أن يكون محتاجا إلى التيمم شنو يزما yana buƙatar ya taimama din wa zalika bi an yadkhula al-waqt kamar a ce lokaci ya shiga wa yatawajjahu alayhi fardu salah sallah ta dirfafe shi fa yan to kaga wannan sharadi ne wanda ya gama ko duk wani wanda ya rasa ruwa ko kuma ba zai ina da ruwa amma ba zai amfani da shi ba ya zama na cewa yana da buƙatar ya taimama din sautin da dole zai yi sallah bukatar shi ta yamma saboda bukatun sai sallah an fahimta to kuma wato gashi kuma ruwan ba zai ishe shi ba to kuma shi kenan kawai sai taimama amma zai taimama suka ce sai in lokaci ya shiga sun yi ishtaq da kushi ta ce fa in qaddamahu ala zalika idan ya je gabatar da wato taimama din akan wato lokaci na sallah din shi fardu salat din wato dukhul waqt afwan fala shi to wannan bai wato bai san masa ba suna cewa dole a samu ittisalu ittisalu tayammum bis salah wannan akwai sabani tsakanin malamai wajen ishraqu dukhul waqt jumhur malamai dai suna cewa babu laifi wato akwai laifi idan mutum ya zama lokaci bai shiga ba sai zai taimama so ubangiji cewa ya falamta jima'a kai kuma za ka ba ka da yakinin ka ce baka samu ruwa ba sai da lokaci ka tashi za ka yi sallah din duk sai in ka tashi za ka yi sallah amma idan baka samu baka samu za ka yi sallah ba a lokacin sallan bai mutu kaka akai baka ma baka cika sallan ba ha balle haka san cewa fahimta jibu ma a wannan shine maganar malikiya maganar shafi'iyya maganar maganar hanabila ibnu abdul bar ma a cikin tamil yayin kokari ba shi wannan jima'i malamai har aka gwanin cewa hanab ne suka saba wannan magana ce fadarari akan a wajen su ba wanda ya faɗa haka amma wato wani lokaci da ma da awar ijma'i matsalan da wannan da awar kenan galibi aka je aka duba sai kare kare kaga malamai da yawa sun saba ala hanaf ne sun saba kaula wahida hanaf suna cewa a yana da dama ya gabatar da taimama akan lokacin ba kafin lokacin ba ya gabatar da shi kafin ma lokacin ya shiga wannan shine mazhabin hanaf kuma shine magana ta zahiriya ahlul zahir wannan shine fatawar su kuma riwaya ce daga Imam Ahmad kamar yadda za a ci al-Muhdi kaga ina magana ce Imam Ahmad ai sahibi hadithin ne ina magana a zo a ce kuma ana su suka suka faɗa wannan magana da kuma wannan shine magana Sa'id ibn al-Musayyib da Hasan al-Basri kamar Ibn Taymiyyah ya nasaba musu cikin fatawa mujallad 21 mujallad 21 shafin 352 kuma wato wannan shine fatawar Zuhri shine fatawar kuma Sufyan ibn Sa'id al-Thawri kuma shine ikhtiyarin Sheikh Hasan ibn Taymiyyah da Imam Shawkani wasu daga cikin malamai a suka ce saboda taimama kamar alwala ce alwala ma ya kamata ya halatta ka yi shi tun kafin lokaci ka yi Allah kafin lokaci saboda ka yawa ba idan kana jin cewa ba za ka samu wannan ruwan ba ko kuma kana jin cewa kana da wani shi lafiyar da ba zai warke ba sai ka bi ka samu wani waje da kake jin cewa dan in ya fi dacewa ka taimaka kai taimaka kafin azhar ta shiga wannan ta alula wato ta yawa badal ce ta alula saboda haka yana da hukunci na alula shi ma kini da kini in ba bangaren cewa shi ba ɗauke kari yake baki ɗaya ba an fahimta saboda haka wannan shi ne magana na su na su ibnu ibn taymiya wanda kuma gaskiya maganar su ne tafi tafi kama kaina cewa idan akwai bukata musamman inda al-ya'as ka riga ka cire rai cewa watakila har har da kai gari kaza ba za ka sami ruwa ba kuma ka riga ka hawa abin hawa ne watakila in ka hawa watakila ma in ka hawa ko jirgi ne ko mutane ba tsayawa zai ba ba ka sa aure ita yawa kafin ma lokaci ya shiga kawai ka yawa wannan ya fi dacewa da wato fusha ta shari'a da kuma saukinta dama galiban al'amari idan kan kura malamai sun fatawa wato sai zama dara mai da lisri wal usri to kai ka je ka gabatar da bangaren saukin saboda wannan shine maksudi na shari'a kamar ba mai tsari kayan sa suka ce fa amma ma sanan kuma akwai wani abu da suke kawowa shin a lokacin da yazo zai yi taimama din lokacin da ya zo zai nema ruwa dole sai ya nema ne ubangiji ya ce falamta jidu ma'a to wannan cewa falamta jidu yana lazamta sai an nema an samu mutalaba da lilma ko ko a mutalakin kawai bai samu ba zai iya taimawa to jamhurin malamai suna cewa ba zai zama adin ba ya rasa ruwa ba sai idan ya nema amma abu hanifa ya saba yace ana iya samun rasa ruwan tare da wato ba a neman ba ma amma dai ana da jin cewa ne ba za su samu ruwan ba ko kuma in ya duba ya ga wajen ba waje ne na ruwa ba idan me zaka ce ya je hagu da dama ya je na ta wani duba dube ai bai samu ruwan ba faramta ki duma dan me zai je yawo wannan wani abu abu halifa ne kuma wasu daga cikin muhajjikuna sun sun yi amfani da maganar tasa lalle magana sai dai akwai inda za a amfani da ita amma dai mu ba zai kamata a saka cewa dungurungun mutum wai ya dinka sakanka cewa ba bai ci bai wani gama dan wani bincikensa ba kawai da aka dan tashi kawai haka ya laliba ya laliba ya laliba ya haka ya haka ya gaba da ruwa ba kawai ya shiga bada wataƙila ba akwai rijiya a masa kaga wannan saka ci amma akwai wai irin yanayin da zaka je wani waje kaga cewa wannan waje zai wahala samun ruwa to kaga wannan dan me za a yi bala maka sai kai wani bincike karina tana da tana da muhimmanci a wannan babu wa amma ba ya khusu amma abin da yake ya ce bace wasu ne ba wasu ba fa huwa alimul ma'i shine wanda ya rasa ruwa wanda ya rasa ruwa la yajizu lahu tayammum gashi ma na na gabatar da magana la yajizu lahu tayammum illa ba'da talabil ma'i da halta yatimama ba sai bayan ya je ya nemi ruwan wa iwazihi kuma sai ya je ya buƙaci ya lokacin da yake buƙatar ruwa shine ai ba'da lihtiyaji ilayhi wa adamul husuli alayhi sai ya je ya bincika ya ga bai samu ruwan ba to shikenan yanzu sai ya je ya taimama wannan muka ce duk wannan lazim ana lalle dai mutlakin ya dan bincika to wannan shine zahirin fahimtar jiba amma ana iya samun wani lokaci ka karinan cewa zai ya ka samu ka je inda babu gari babu gaba babu baya ka san dajin kai ka ka san dajin ka san cewa wato wuri ne da ba ba a samu mutane a wajen idan me za a ce maka ce ka tsaya kai wani damu da hauli ka ce wai ba ka sani ba kila akwai wani bawan Allah da nan yana da ruwa ko ya boye ko kaza ko kaza ko kaza duk wani hasashe ne kada ka yi maka kawai abinka Malam ce wa in waje da hubi thamani idan ya same shi da kuɗi da zai saya mithlihi wato thamanul mithl wato wani farashi wanda yake wato na misali an riga sun cewa wani shi ne farashin abu kamar biyo ta yanzu da wani biyo ta naira ashirin ko la kyauta yanzu shi ne thamanul mithl yanzu farashi na misali ka zo ka ga bai wuce ɗan ashirin ba ko ashirin da biyar haka to wannan farashi ne wanda yake na misali wanda yake na average farashi ne haka wanda yake na karakiya kowa ma yana iya sayan wannan ruwa to dole sai ya saya suna cewa dole sai ya saya me saboda me saboda suna cewa ai saboda al-qudra ala ala shira'i al-ma kal qudrati ala isti'mal al-ma ta ina suka suka yi wannan wannan wannan sun kamanta abin ne da hajji ubangiji ya ce limasu ba limasu ba ilai sabila to kaga wannan al-istiba'a nan akwai istiba'a akwai tsaka maliya akwai tsaka badaniya to wanda kai gashi kana tsaka badaniya kai ma maliya anan bada tsaka badaniya to da suka suka ce to kaga dan al-istiba'a shi ma da qudra ala thaman kal qudrati ala wato ala shay inji su saboda haka nan wajibi kana da kudin sai ka sayi shi eh wanda kuma wannan aya fili yake baya bukatar sai ya tsaya ana tawa ba mutum ba zai ce wasu tsawa shi matsolo bane ga wanda zai saya je ibada kawai ce shi ba zai saya ba saboda shi ya bi samu ruwa ba ba cewa aka ce wasu ya saya a an kana kuɗi sai ka saye shi in kana kuɗi sai ka saya kamar wanda yake da kuɗi ne zai je aiki haji ba dole sai ya je ba sai dole sai ya je sai aka kai ma an baka da kuɗi ko kuma ka zo wucewa za ka yi sallah sai ka ce aka ce maka to wannan masallacin mu ba a shiga a sallah sai an ba da hamsin za ka yi ba da hamsin ne saboda saboda kai matsolo ne in ka haka suke yi sai ya kayya ba ba daidai bane ba ba ina cewa wai na abin da suke daidai ne ba amma ya kayya sai dai ibada zaka yi sai ka bayar in ba ka kaji bayarwa kuma ai kana da wato kai ma sakacin ka aw ghaliban ko ghaliyan ghaliyan ne a naka kai naka ne wane ne ba ghaliyan banda mala ghaliyan alhamdulillah ku naku naku ne na kwarai mu naku na ba nuskar ba ta kwarai ce ba a galiban ai ba da wani ma'ana galiyan shi ne au galiyan wato shi in ya zama ya wuce ya yi tsada gair mutafa'ishin amma kuma bai wuce guwa da iri yanzu misali aka zo ka ce maka abu naira ashirin sai wani fiye kawo naira hamsin naira hamsin ne kaga bai cika gagarin ba sai ka saya wannan gair mutafa'ish amma aka zo ka ce maka wai ruwan ne guda ɗaya ka dama sallah za ka yi ce kawo duka to kaga ai zai taba maka kudin motar kariyar su ba zai taba maka kudin motar ko kudin wani da zaka saya kai sushi a bahayin ya kaga zai ka jale shi to wannan mutafahish ne aw ghaliyan ghayra mutafahish lazima hu shira'u dole sai ya sayi shi illa an yushifa bihi sai dai idan zai zai zama wato duk ya ya mai da shi falasashi in yi zai mai da shi kai falasashi shikenan to da ba su al-muflisuna da ba su ba a maganar su fuqara sai su yi hakura wato yana musun ce amma kaga alama kai abin fa bata za a shiga tsiya ce ba kwarai da gaske to kaga shikenan sai a hakura wa hadhihi shurut wannan shari'a aka fara muntajiyatun fil qism al akhar ita su babu ita babu wannan sharadin a ɗayan bangaren ɗayan ismin wa huwa ta'abbur isti'mali shine wanda yake samun wahala wajen amfani da ruwa kaga shi ba magana cewa cewa magana dole sai ya saya magana ai shi ruwan yana nan al-ma'u mawjud kawai shi ne ba zai amfani da shi ne ba zaka wannan sharadin bai shafe shi ba shi wa amma jawazuhu li ta'dhur al-isti'mal amma mu ce ya halatta ayi ayi wato ayi taimama saboda wato wuyantuwan ayi amfani da ruwan fa yu'tabaru fihi arba'atu ashiya abu kunne ake izina da su khawfu talafin shine kar cewa wato za a sami salwantan wani abu mukaddara in kai saboda sanyin sa kaje kai Allah da shi wa idan zaka yi wato ko ta bukunnanka ko dai wani abu makamacin haka ko kuma wani asara da kake lalle za ka yi ko kuma asarar ranka ya ce in ka sake kai Allah to abakacin ranka sai ka hakura wannan kaga talafun nafsi ko kuma talaful mal sosai aka ce maka wato ba za a baka ba sai an maka aka maka kuɗi haka wanda yake na wuce ba da yi au ziyarati maradin ko kuma ƙarin rashin lafiya au za a ta'akhkhuru bur'in ko kuma a'a ba wani rashin lafiya ake da shi ba amma an fara samun sauki amma ana ganin kamar saukin da ya jinkiri kuma yanzu yanzu ka je ka samu sauƙin mura ga kuma wani abu kankara kankara in ka amfani shi kuma za ta dawo sabuwa to kaga yanzu wannan shi ta akhbar buri ai kaga zai bar mutum ki wajen abin nan an hudu su mara ko kana gudun kan rashin lafiya je kara samu rashin lafiya sabo ma ya khafu ma abu ma zakarnahu wanda yake gudun abin da muka faɗa din nan na wato ko ya rasa ransa ko kaza ko kaza ko kaza cikin dalilai cikin dalilai wani abu da malikiya suka kawo ba wai tafaki aka yi ba a imamu abu hanifa shi yana cewa mai mara lafiya ko wanda aka riki aka ce ba za ka yi amfani da ruwan ba wanda a zalimi ya rike shi yana cewa to wannan shi wannan ya iya yin yawa amma kawai ta'azzur listi'mal wannan yake cewa a'a wannan dan me za a ce mashi saboda kawai ta'azzur listi'mal lalle wannan ya zai amfani da shi kaga shi kamar rashin lafiya dama ai ko almaradul mutawaqqa ne ko almuhaqqaq to shi almutawaqqa so da yawa wasu daga cikin malamai ba sa wasu ba sa amfani da shi Abu Hanifa baya amfani bai yi itibari da wannan ba to kuma amma magana mafi inganci ya kamata a yi amfani da shi ba za a tsaya a bi ta Abu Hanifa akan wannan ba kana tsammanin za ka yi rashin lafiya to ai kaga shikenan tunda wani akwai abin da ka san kana mutum ban in ka san ka ba shiri zaka rashin lafiya akwai da zaka ga da zaran ya huda da kayan sanyi to zai rashin lafiya kwarai da gaske ni galibi ba ina amfani da ruwan sanyi a cikin lafiya ba zan rashin amma dai na sha ko ya aka sashi a fridge ko da ya sallamce daga baya amma in dai zan sha to sai ya sami mura to wannan kaga kowa zai shi ya san kansa kana kana iya ganin wani yayi amfani da shi shi ni ban amfani da shi to na akwai dalili kawai haka zalika wajen ziyartu bur'i ko ziyartu maradin afwan a ƙara a sada sabon ƙara rashin lafiya a wannan wasu daga cikin malamai bisi imamu shafi'i ita a shi rashin lafiya kawai amma wani wani wato jinki ƙara rashin lafiya din wannan sha a in dai har babu rashin lafiya bishi kin ka zo ka abinka wa hasashe kake za zai ƙaru ko zai ƙaru ba ko kuma wato za a samu jinkirin abin da ci a'a kawai ka zo ka alulanka mutakar ba rashin lafiya za akwai al-maradul muhaqqaq shikenan inda shi imamu shafi'i an fahimci shi maganarsa to amma dai gaskiya dai magana dai mafi inganci waɗannan abubuwan da kamar da malikiya suka faɗa wato wannan babu laifi mutum ya kawai ya taimama sa to ba kaddara yanzu ba ya fa da ya taimama din bai da lafiya to amma dai kawai da ya taimama din kawai kila wani dan rauni ne ya tsammanin rauni bai warke ba to sai ya je misali ko ruku'i ko wani abu kawai sai ya dan bige abin sai ya ji wurin ya ma warke shi zai canza sallan zai canja tambaya da ke yi kun fahimta suna cewa misali yanzu idan yana cikin sallah din ko bayan ya gama sallah din amma tabbatar ya ji cewa lalle wannan sallan da ya yi mace taimama to shi fa ya riga ya warke daga wannan ciwon kuma da sauran lokaci ma aƙila to yanzu zai maimaita sallar na kawai maimaita ba ta wani ya ce a shiga da yakini sai wane kuma akwai na je wani ya magana ai za mu zauna magana ce bai ai ta ma ba ita ma ba ita ma aka yi ba wata wani magana ce bai zama kanta a imamu shafi'i yana cewa laubari a fa'ina ku yi da suna zai yi sallarsa misali gana ciki din sai ya je ya warke ko kuma ya wato ya yi taimama da amma da sauran lokaci sai ya ji jikinsa ya riga ya warke ya wasake wani wani zabi yake da shi kawai yana shi ya sha wani magani ya tsammana ba zai iya sallan ba amma yana gama sai ya ga shi ya ma wasa kifa Imam Shafi ke cewa a kawai ya ya maimaita wannan sallah ne to amma gaskiyar magana shine abin da malam ya faɗa duk wata ibada da kai ta akan siffa da aka umarce ka kullu ibadatin uddiyat bi sifatin ma'mur ma'mur biha to baka bukatar sai ka sake zuwa da wani wata sabuwa ka ce ka maimaita ta ba daidai bane misali bayan na dauki wata wata rukusa kuma wannan rukusan ba wai san zuciya bane ubangiji ne ya bani wannan abun nan to ka gani kada adaitul ibada ala sifati ma'mura to dan me za a ce in sake wannan ƙara sake wan gaskiya ba shi da wani wani fuska na ne muke wasani na biyu yana da ga yan abubuwan da ya shafi da ya shafi shi ta'azzur isti'mal al-ma ko aw yajid al-ma aw yajid al-ma ko yana da ruwa din wa ya khafu li khurujihi ilayhi lususan amma yana tsoron wato yan fashi ausi ba'an ko wani kyarkece ko kura ko kaza ko kaza ko kaza yaje ce gashi yanzu zai je ya shiga cikin rijiya ya ruwan ko kaza ko kaza kawai yan banditirin nan a ga dai shi ya shiga cikin masifa kuma sai ji zai huta ya mutu wannan shi ma ya ce ba saboda shi wannan mahbus ne mm shi ya riga an an dabe bai shi an mushi kawanya idan in ya zama na ya zama irin wannan mahbus din an mashi kawanya wani azalimi ya ya tare shi sai ya zama na taimama a hana shi ita kuma ita ma'adullan a hana shi ya zai to zai ba sallah ne ko zai sallah zai sallah me yasa eh wannan ko dalili ko wannan aya ka aibu bace ba eh kare ba aje fata kullahu subhanahu ko eh akwai magana guda uku na malamai maganan farko a maganan su da suke cewa tafawar tafarauni ta fara kawowa shine maganar ta imam malik tafarauni a wannan wannan maganar ta imam malik kusan ma'ajudiya ce ce ba zai taimaman ba ba zai allama kuma ba zai sallan ba kuma ba zai ba zai barama ba kaga ai wannan shi kaga al-ahkamul wada'iyya nan kawai saboda ka harfa al-ahkamul wad'iyya kuma sai ka je al-ahkamut taklifiyya kaga wannan an abu shi adamul qudrati ala ala al-majib bil ahkam al-wad'iyya la yastalzimu adam al-qudrati ala al-ahkam at-taklifiyya saboda magana imam malik da rauni kware da gaske to sai magana su at-tawri da wasu daga cikin malamai da suke cewa ba zai sallan ba amma zai rama sai magana su a hanafa da suke cewa kawai su imamu shafi nake tsammani kawai kayansa za mu shafi za mu shafi wasu daga cikin malamai suke cewa kawai kayansa a haka kuma ya riga ya yi ba zai ba za a zo a bi shi wani sashi sallah ba wannan shine magana mafi inganci domin wannan ana yawan samu daga wani wani an masa kawunya kawai an hana shi kawai komi da komi yanzu in ka ce da haka za a yi to wataƙila ba shi ba zai sami ba dama ya fito ba to zai zauna ne da gungumi ya daina ibada yawa kamar da shi hannun yankin dafa sunna fitinannu an duk jahilai ne haka ba wai ilimi ya su ba so suna iya hana ka har abin da kake so din duk wannan su a tashi ce su ma suna sallah wani sallah sallah ba da hana ku alfasha sallah wata hana ka alfasha ina sa ta hana alfasha wal munkar kai kuma kai alfashan kake iri iri wasu na amfani da su Allah ya kyauta wa thalith na uku an ya kafa mata ta shagala bi istimali ya yi tsoron cewa duk lokacin da ya shagaltu wajen amfani da ruwa din a fawata alwaqti libiqi lokaci zai zai kure masa ba zai sallan ba to kuma shi kun san da yawa daga cikin malamai suna cewa al-muhafazatu ala alwaqt muqaddam ala tijdab alma saboda inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta to shi wa shi sa wato duk ibada muakkata muakkata bi waqti ba shi da sauki kawai mutum haka yanda in gaiki ko ka zo ka ce wai daga baya wai zo ya ba yan gaiki saboda takabburanci ma ubangiji kenan ba yanzu kamar ubangiji ne yace zai lokaci kaza yace shi a zai lokaci kaza zai to dan me zai karba kuwa shi yasa to yanzu suke cewa to in kana tsammanin cewa lokaci zai koyi ka shiga guga ce kakurar rijiya ce mai girma kila ita kai kaɗai ne kuma sai ana mintoci sannan kuma kila raka abi ne ya rage rana ta faɗi shikenan kawai sai ka yi ta yawan ka an ya kafa mata ta shagala bi isti'mali fawat al-waqt aw ta'akhkhur al-maji' bihi ko kuma zai yi jinkiri zuwa da shi ruwa din aw li bu'd al-masafati fil wusul ilayhi ko kuma tsakanin shi da ruwa akwai tazara da yawa aw li adam al-ala ko bai da wani kayan aikin alati tosiluhu ilayhi wanda za ta isar da shi zuwa ga ruwa din kaddalwi kamar guga a warri au warri sha ko kuma igiyan guga ga yau guga ba babu igiya risha shine wato alhabl alladhi yusta'mal li ikhraj alma' min albi'r bidalb jamisa arshiya to duk babu wannan tumbatin zai taimama wannan da sun gina shi akan magana raful haraj mutakar akwai kunci shikenan mutum babu ba yanda zai yi shikenan sai ya wannan والرابع نقول an ya kafa ala nafsihi ya ji tsoro ga kansa cewa zai iya mutuwa wataƙila yana zai buƙaci ruwan saboda tsabanin kishi to kaga yanzu wannan yana jin tsoron makansa ko dai wahala ko kuma wato zai dan shiga wani garadi bare da gaske aw insani ko yana tsoron a wato wani mutumi ya rahu ya naku ya ce eh yarahu talafa min shirkil abash ko yana tsoron wato wani mutumi wanda yake idan ya salwantar da ruwan to shikenan wato za zai iya salwanta shi wannan mutumi din saboda tsabajin ishi da wanda yake ina tare da shi zai buƙaci ruwa din bai da ruwa din kuma ruwan da yake amfani da yake hannunsu in shi zai Allah da shi to ba zai ishe su duka ba yanzu kaga yana tare da wani mutumi da ba zai tsaya shagata da kansa ba wannan kaga ba wani mutum ba dole sai mutum ba kamar dabba wacce ke mutarama ana ana wato tana da martaba tana tare da kai ba dole sai hawa kake ba ko yar magiya ce ka dauke ta kaga alamar cewa in ka fara ganin ba za ta samu abu da shi ba a ga wanda suka ce to wannan sai sai wato ka ka hakura ka ka taimo ba dan aw ya galiba ala dhannihi annahu la yajidu ko kuma ya ji cewa lalle zai a san shi bai samu wannan ruwa din ba wa amma mahbus amma wanda aka yi mishi kawanya shi ma yanzu ya gama maganar shi waɗannan abubuwa guda hudu zai shiga wata maganar ci namu nan da ya haɗe ta ya kamata ya ɗan sako ƙasa wanda yake ba littafi ne wanda yake ya shahara ba so su kansu masu taƙiƙin sai ana yi sai ga kamar mai yi wata wani shi ma mai ɗan fahimci abubuwan ba ya haɗe su a wace wa'ammal mahabus fa ka adimil mali shi mahabus wanda aka mashi kawanya kamar wani kamar wanda ya rasa ruwa ne sai ka maka kawanya wani azalimi ya hana ka kai amfani da ruwa shikenan wani abu ya sha maka ce kaga ruwan shikenan wannan babu laifi ko kuma tsakanin ruwan karuwa ta kana hange amma baka da wani abu da zaka sa wa kawai rami da tsakiya baka da abin da zaka sa ka tsallaka kai ma kana mahbusa فكعدم الماء وكذلك المريض الذي وكذلك المريض الذي عنده ماء هكذلك المرض lafiya da yake yana da ruwa ya san ko akwai ruwa a gidan ko a wajen wala ya jiru man yunawiluhu iyahu amma ba zai tashi kuma ya rasa wa zai je ya samu mashi ba kawai sai ya juya sai ga dan tarbayan sai ya yi abin su shikenan kuma la yuhidu fa huwa ka alimil ala wannan shi ma ka kamar wanda ya rasa shi abin da zai je ya gane wala ta min shartihi Allah ya kula hadiran ba sharti ne wai kai zama wai wato kai zama mai halin zaman gida ba kamar da muka faɗa a baya cewa wai dole in ya zama mai halin zaman gida shi ne ba zai taimaka ba بل يجوز للحاضر والمسافر على الشروط التي التي ذكرناه الشرط da muka faɗa ya halatta a dukkan halayen guda biyu sawa'u ruwa ne ba zai iya amfani da shi ba sawa'un ya zai sha wahala amfani da ruwan ne mutukar dai ya shiga sharɗin da muka faɗa a baya mazaunin gida ne ko matafi ne to ya halatta ya tayyama wa amma sifatu tayammum amma sifan tayammama fa huwa an yada'u an yada'a yadayhi 'ala as-sa'id shine ya sanya hannayensa guda biyu akan sa'id za mu zo mai wani kan sa'id din shi zai zai zo wani a gaba ya bi ya rike kasa da hannayensa guda biyu thumma yamsahu bihi ma wajhahu kullahu sai ya shafi fuskansa duka da hannunsa wa yadayhi da hannuwansa ila al-mirfaqain zuwa gwiwa hannu wa qila an ce in iktasara al ku'aini ajza'u in ya tsaya akan ku'in sa to ya isan masa wal ikhtiyar amma dai abin da yake muhtar ashabu da suka zaba malaman malikiya suka zaba a barbani duka guda biyu zai wa in tasar ala wahida in ya takaito akan guda daya jaza ya halatta to an yi magana da kuke babu hadisi wannan ba hadisi bane ko eh ya zan yanzu kada a yi dinga saurin yi ma malamai inkari ba wai na cewa wanda din shi ne magana ce marzo shi kamar da kuka sani wannan maganar amma a yanda wasu ke tsammanin cewa kwata kwata wai babu dalilin waɗannan abu da malikiyar suka faɗa to ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba cewa wato za a daki ƙasa zuwa gwiwan hannu malikiya wannan shi mazhabin abu halifa ne kaga yana iraki wannan shi mazhabin imam malik da kuma akwai itibarat da suka amfani da shi sosan gaske daga ciki suka ce a cikin qur'ani ubangiji ya gabatar da fuska ne to gabatar da fuska in alula kake in kai fuska mun ka wanke hannun ina kake kaiwa ina kake kaiwa in zaka wanke hannu biwan hannu to kaga ita ma sai yawa badal ce ta wannan abu saboda haka sai akai ta sai akai ta har biwan hannu an ji maganar maganar su kuma wannan shine ga magana da yawa daga cikin fuqaha na Madina musamman Abdullahi dan Mus'ab Umar wannan shine maganar su da yawa amma za mu zo mu magana insha Allah mu ji cewa wannan ra'ayin na ra'ayin nasa ra'ayi ne wanda yake manzo Allah ne ya basu ala sa'ati wanda yake sa ba dai sunna bane ne a koko a'a kuskuren fahimta ne daga bai Abdullahi dan Umar kuma sauran almasa suka dauka na Madina haka to wannan shi tace hujjan ma Malik kusan kusan hakikanin hujjarsa ma shine wato aiki na malaman Madina in ka je ka duba buwa za ka gani ya ruwaito wannan daga Nafi da Maula bin Umar daga Abdullahi dan Umar cewa Abdullahi dan Umar shi ya ce tayawa kawai shine a kai shi daga hannu zuwa gwiwa hannu kuma Abdullahi dan Umar ko shine kuma shi daga cikin fatawarsa ce tayawa a mata bugu an fahimta to wannan shine ra'ayin Imam Malik wannan kuma shine hujjarsa ba wai shine hujjarsa wannan hadisi da ake cewa darbat a taimum taimum darbatani darbatul wajhi wa darbatul yadayn ila al-mirfaqayn wannan ba shine hujjarsa ba saboda shi wannan wannan hadisin ma shi malik da ya tashi rawaitawa shi ya rawaito shari adilansa wanda yayi kuskuren wannan hadisin yace magana manzo Allah ce yana da cikin tabaka albasu imam malik ali ibn fadiyan al-absi ba da zaka ce imam malik yana hujja da wannan hadisi ba sai yana hujja da wannan da wannan hadisi din ba an fahimta hadisin Ali bin Zabiyan tana cikin Imam Zara Qutbi da wani sa sune suka ruwaito yana ruwaitowa daga Ubaydullah al-Umari ibn Umar al-Umari daga Nafi' Maula ibn Umar daga Abdullah ibn Umar yace manzo Allah yace a taimu darbatani darbatu lil wajhi wa darbatu lil yadaini ila al-mirfaqain to wannan hadisi hadisi ne mai launi shi wannan Ali bin Mabiyad al-Absi ya saba ma duk wanda suka rubuta wannan hadisin shi da ma yana da rauni ma wasu daga cikin malamai ma sun faɗi cewa ma mujmun ala ba'fi ma shi wasu daga cikin malamai ma sun yi magana cewa ma za a watsar da shi baki daya amma dai wasu na cewa ba wa tsaye bane to ya saba ma malamai ya saba ma Yahya al-Qattan Yahya bin Sa'id al-Qattan wanda wannan babba ne a harka ya saba mishi a riwayar da yake rawaito wannan hadisin daga Ubaydullah al-Umari daga Nafi' daga Abdullah ibn Umar a matsayin maganarsa ya kun saba ba su Hushaym ibn Sa'id al-Wasit ibn Bashir al-Wasiti ya saba musu da sauran wasu daga cikin malamai da suka rubuta kuma ya saba ba wato Malik Malik ya ruwaito yayi ma wato Ubaydullah al-Umari mutaba a wannan hadisi kamar da malamai ke cewa ya ruwaito wannan hadisi a matsayin magana ce ta Abdullah ibn Umar kuma haka ne in ka shiga cikin motsa haka za ka gani cewa haka ke rubuta in maganganu na Abdullahi ibn Umar wurare ba banta ya ka kawo wannan wanda ke ko a aikin sa ko a maganar sa da yake nuna cewa Abdullahi ibn Umar shi ta yama a wajen sa haka take an fahimta to yanzu shi saboda haka dai kaga hujja ba da wannan hadisi ne malikiya wanda a maliki a bayyana shi ba da malikiya su sa bayyana hadisi amma ba shi ne hujjan ba karamin bace tsakanin wani lokaci a ce wannan shi ne hujjan malikiya da kuma hujjan malik shi Ali bin Rabi'a ya da cikin tsabaka ya da albashi Imam Malik ya da tabaka ce ta suya hayar kafar wanda albar imam malik ba da zai kawai je rawaito wani abu a kuskure kuma ka ce wai shine wajen imam malik ba zai yi ba to amma dai wannan yana nuna maka kuma cewa duka guda biyu da kuma kaiwa da taimama zuwa gwiwan hannu magana ce da wasu daga cikin makamata sun faɗi ta su kuma suna da yawa saboda haka wannan kagan aka zo a da ba sabani ba zuwa za ka yi ka zo kana wani takarkarewa kuma kana kokarin cewa wani abin da aka yi ita kanta bid'a ce wanda wasu ke suka faɗa cewa hadisin bai inganta ba na haka wanda ya bid'a ce wannan kaga wato yi shishigi ne a zama da addini shiga ne abinda ubangiji bai ce mu shiga irin wannan yanayin ba amma dai abinda ke daidai magana na malamai wanda kuma wannan shine magana ta su imamu ahmad imamu shafi'i cewa wato da yamma duka ɗaya ne wannan ita ce sunna da yamma duka ɗaya ne sai kuma za a tsaya ne akan ku'i kawai haka yazo a cikin sahihaini hadisin ammar ibn yasir hadisin ammar ibn yasir a cikin sahihaini da wasu su maza Allah ya ce ya yi duka duka ɗaya darbatan wahida aka aka fara aka sarraha ba darbatan wahida sannan kuma ya shafi fuska kuma sai aka aka ce sai ya tukuku ya hannun damar sa abun sa kaffai haka aka fada alkaffu a saboda haka wannan shine maganar abin da ya fi dacewa akwai riwaya daga Malik akwai riwaya daga Malik da take cewa a tsaya kan ku in shi kansa akwai riwaya daga Imam Malik saboda kaga idan muka dauke hadisi kuma kaga ba mu sa Imam Malik ba saboda mun dace da shi ɗaya daga cikin fatawoyin sa shi zaka ga ya dinka hawa kwaki da kila anan saboda an samu sabani tsakanin Baghdadiyun malikawan Baghdad da malikawan mu na nan na Baghdad ibn Arabi wanda suka dauki abin suka suka ce to alqadar alwajib shine wato zuwa alqadar almusab shine murfaqai haka suka fassara suka yi tahrijin maganar malik aka suka tattara maganar baki daya suka ce inda ruwaya da yace a tsaya kan ku yana maganar wajibi ruwaya da yace kuma a tsaya kan kuma akai mifaqai ne wataƙila ma malik yana maganar mustahabbi ne a wajen sa shi an fahimta amma dai akwai ruwaya da malik cewa tsaya akan guda daya kuma tsaya kuma akan kuyi din akwai ruwaya daga malik da yake cewa a tsaya akan akan kuyi suna cewa saboda wai hannu ismul yad alqadi abu alqadi abdul haba cikin al-ma'una da yake shi fada haka saboda ismul yad ya shafi har har wato gwiwa hannu ce to ai kaga to ai hadin ba ba ya shafa da matsa ba to dan me kai baka ce da matsan ba zai ka da matsa ai ko ila zai ce amma a na ce aka tsaya kai a gwiwa hannu to shi ma dai a wannan haka maka ji manzo Allah ya ce ya faɗi cewa tsaya a kuwi saboda haka tauqifi ne wannan sai mu tsaya inda manzo Allah ya tsaye da amma idan wato wani ya ƙara zai yana jin cewa ba zai yi wa cewa waɗannan magabata su yi sa'a ba hadisai da gangan ba to wannan kuma muna sa ran ubangiji ya bashi da ijtihadin sa aikin da Abdullahi dan Umar yayi wannan aiki ne wanda yayi cewa a manzon Allah ne wataƙila yana da wata wata shiriya ce da ya samu cewa manzon Allah ya bar wannan cewa in an yi a iya yi dan manzon Allah ko sai ibaji duka da yarka bai sahabbai in suka yi sai ce la junaha ba komai kuje amma ba shine da sunna ba amma dai sai ga la junaha la junaha to galibi wani lokaci ma saban da ake samu na sahabbai duk a wannan babu duk a wannan babu ne wani lokaci za ka ga wani sahaba a ce baya yi to wannan ya za mu ɗauke shi ni abin da ya fi bayyana min gaskiya abdullahi na umar galibi ilimin sa na babansa ne babansa bai san wannan abu ba sai da aka akar da shi saboda abdullahi na umar akwai yiwuwar cewa shi ma ya yi ishtihadi ne akhbar bi zahir al-aya zahir al-aya din ai shine a aka yi fuska kuma aka yi habiwa to kaga tunda wato ishtihadi zai iya shiga to kaga wannan ba zai kamata a ce wai wannan manzo Allah ya ya tsaye da su akan wannan ba duk da wasu daga cikin watakila kace Abu Hanifa ya fiki wasa irin na Ibn Mas'ud da sauransu shi ma dan me ya dake wannan fatawa da amma dai duk wannan ana iya samu Abu Hanifa sun taba haduwa da shi Malik shi ma kuma ya zo ya ake hajji aiki baka sani ba kila a wannan ya samu wannan fatawa da saboda haka ina ganin wannan fatawa ce ta Abdullahi dan Umar kuma ya koya masa wannan sahabban sa akan haka kwatan kwatan sa kamar naqdul witr ne naqdul witr in ba dan muna da ruwayoyi da suka nuna cewa Abdullahi dan Umar fahimtar sa bari ba to da gaskiyar magana zai wuya mu iya cewa saboda abin da ra'ayi bai kamata shiga ba ko kusan naqdul witr ko kusan naqdul witr ko bayan mutum ya yi wuturi to daga baya sai ya tashi ji da ɗan ƙarfinsa zai ci barin kwance wancan to kaga ya yi ta ya yi ta arha ɗaya to yanzu kuma bayan wani lokaci can sai ya ƙara wata arha ɗaya ita ma bantarariya sai ce wai shi ya yi da niyyar haɗa wancan kaga shi kenan sai ce bar sallarsa in ya ga dama sai ya zo ya yi wuturani fi laila kenan shi amma shi yana ganin ya riga ya kwance wannan wuturin ba za kuma ya ce la wuturani fi laila ija'alu akhir salatikum bi laili wuturan to wannan nafsu mutum da ba shi kare ya faɗa ba Abdullahi a wurin Uthman bin Affan ya dauka kuma Uthman bin Affan ya tabbata cewa ijtihadi yayi saboda ana iya samun haka wannan na kama ya fita tsammanin cewa magana da Abdullahi dan Umar ke cewa ke yi na cewa zai duka biyu ya kaza wannan ijtihadin sa ne gaskiya ah to magana tsatsefe hannu ba tsatsefe hannu lokacin ta ba yaya ka san ta yaba yanzu sai ka ga kamar dawar aure ne dawar aure sanda muke yara tsammani muke yi wani babban al'amari ne wanda sai manya to sai a ta wasu abubuwa haka in an gama an shafa ƙara shafawa ƙara shafa ka zama wasu abubuwa ne na musamman a shi daura auren ba wani abu ne ba Eh, kawai aka ɗaya wasu yin manzantu an gama kawai dai ana je limamai ne dike yi a lokacin makaranta na kudin malaman nan da waye to ai in kowa ya iya yi kaga ina za a kawo na za a kawo wannan Allah ya ji kansu Eh, saboda haka tahlilul asabi su ibni ibn sha'ban ya faɗa a cikin aimatul malikiya to amma dai gaskiyar magana wannan duk ba shi da wani mazala dai an ce ya ya shiga da dama kan hagu saboda haka ko ta ya aka yi ya yi amma tsaya a dinga wani haka haka ana ana ta wasu abubuwa haka wanda wannan yana buƙatar dalili kwarai da gaske to um menene sunna da ne haka sai na ga akwai dan wani dutse a hannuna na iya karkabewa ko kuwa ko ko a kawai a zaya ba sai na karkadan ba kamar wanda ya zo zai sa haƙofinsa a wurin sallah ya rinka ke gadon wa'ina ne ya tsafta karan su magabata ba aka sai ba ba sun suka yi sallah su sallah su kawai suke a zuci mu ne muna yin haka Allah ya fi mana to menene abin da ya fi abin da yake ya tabbata cikin sahih sahih bukhari shi ne wato magana da ya siffanta da yawa ɗin to da ya ga akwai wani tsakuwa haka sai ɗan na faka fi ma sai ɗan ya ɗan hure to kaga wannan yana nuni aka cewa a cewa wato idan mutum yana abu ya ga akwai bukata wannan babu laifi yana iya ɗan hurewa wannan shine magana imam malik wannan shine magana imam shafi'i imam ahmad ya ce in ya ga dama yayi in bai ga dama kada yayi ina ganin imam ahmad kamar yana magana cewa in akwai bukata khayyarahu ahmad ya ce in sha fa'ala wa in sha lam yaf'al sun babu bukata shi kina ko da ga shi kasa ce ma ke wata inkin ke kemin da kaga wannan kuma wannan wani abu ne wanda wato Allah ta'ala shi yi lokaci yayi to to mu ci gaba eh a ci gaba kawai na'am mala yace wa amma ma yace mabu bihi amma abin da zai taimama din da shi fal'ardu nafsuha to zai fara da ƙasa ne al'ardu nan ma'ana wata ma'ana wata wa ma ta sa'ada alaiha da kuma abin da yake kan ƙasa ɗin wanda yake yana daga cikin jinsin ƙasa imamu shafi'i shi a wajensa ba a yin taimama daga wani abin da wanda ba turab ba ba ƙasa ba shi a wajensa ba za a yi wannan ba shi ne sa'id a wajensa amma dai magana sa gaskiya magana ce wacce take akwai akwai abin dubawa saboda akwai lokacin za ka babu ƙasa sai wasu abubuwa da ba ƙasa ba magana mafi inganci ana iya taimama da abin da yake ba ƙasa ba mutuƙar jins ƙasan ita ta haifar da shi وما تساعد عليها من انواعها انا نوي كسان كاكت من انواع التراب من انواع الارض كالتراب كما التربايه والجس الجس wato kamar ƙasa ta filastin na haka wanda ake ɗan mishi shafi farin nan farar ƙasa haka galibi annaura ita ce farar ito annaura shi shi aljis farar ƙasa kenan shi ita kuma annaura da ta ce wannaura annaura shi wato kamar irin duwatsu masu hasken nan farare su ma su ma wadda duka ana taimaka da su saboda ai kasa ta haifar da su aljis haka ya zo a nuskoki da dama amma nuska ta almasari sai ce wal hasa da yashi ko tsakon kwani ana iya yin da shi duka wannan sai a gara duka in ka ce alhasa ne amma na faɗa mana aljis ne na'am warraml da rairayi ana yin taimaka da rairayi wanzar ne na ma'adanin zannefi ina wanda suka suke kanta kimiyya eh me ya zane yin guda hausa ai na ga abuwa mu da sunan sa ko eh shi ma dai ana alaƙar kama kama ai ko eh a haramcin shi ne su aljis da naura ai eh salfo kenan to to to al'uda ilayhi to a to an gyara ko mana ce wa gairu zalika a nusa ta almaziri ce wa gairu au wa gairihi min ma fi babihi wanda yake cikin babi na na kasa din kaga anan ya ringa gaya maka cewa min alwa'i turab fi babihi ai fi babil ardi fi babil turab akwai abu guda biyu da wataƙila ya kamata ku kawo ku wannan taimama da da gishiri taimama da ciyayi taimama da zubar da riyakot da su da su da su da su annaqadain al-dhahab wal fidda da su al-almas kusan wasu ba sai addu'a ko taimama kuma da at-thalj a kaga ruwa ne amma ruwa ne wanda yake da iska ne Allahul Jamid asal ba ta yamar shi ko ba ta yamar shi ba ah to alhashish shi wato tayama da da wannan da da me yake da suna da ciyawa daga cikin malaman malaman maliki akwai ibn qassan mai at-tafriq mai mai at-tafriq da kuma muqaddima fi usul fiqh da tafi da dama babban malami ne shi ma kansa da da kafansa ya tsaya a tamalkiya shi yana ganin ana iya yi a iya yi ba damuwa da ciyawa saboda ba wai su ba wai ba wai ba wai zahiriya ne kadai suka suka fandare ba amma dai da yawa da malikiya a hanaf shafi'iyya hanabila kusa da matal arba'an nan sun tafi zuwa ga cewa wato ba za a yi ba za a yi wannan aikin ba galiban al'amari gaskiya kaga shi a sa'id dai ba shi alhashish ba alhashish wannan ya wato kasanta mishi sutura ce ko amma ba wai yana cikin kasa ne ba inda za ka ciro misali za ka ciro hashish in ka ga kasa a jikinsa sai ka taba wannan har kasa ce a ciro amma mutum na auja masa ciyawa kawai zai taba ko da ya haka bai ga alaman ga inda ya nika ke misali kaga iya abu ne ya nika ke kasa zai zama ilimi ya nika ke ya nika ke zama in ka taba ma kusan dai shi ne a wajen kamar inda ake tashi shinkafa ko wani abu saboda tsaba da ma ya haɗuwa shi da ƙasa ƙasan da ke wajen haka sai zama zai wuya ya karaba shi da ƙura to wannan kai wannan ƙura din saboda mabula zama da suka matura shi ke wani babu lidi amma ka ga ka kada ko ciyawa ita kaɗai ka ce za ka taimaka da ita da yawa daga cikin malamai sun basu basu faɗa haka ba balle maganar bishiya kuma mutum je samu bishiya kawai ce ita ba ai tana cin ƙasa ya amma wannan ba ta cin asait wannan tana ba ta cin asait daga cin abubuwa ne wanda suke wato ƙasar ce take take rike su shi kuma wato yin tayama akan ya koki da zubar jadi da da waye da kayan alatu haka wannan zai zai zama cikin hala guda biyu idan hala idan daga cikin abubuwan da ake ɗaukowa ne a cikin ƙasa ta zai wuya ya zama ya rabu da kasa ko ko ko kuma a riga an an sarrafa shi an fece shi an gyaggyara shi to su hatta wanda zai a cikin kasa aka dauko shi akwai ruwaya daga Imam Malik cewa duk wani wanda yake jaba aiki na jababira kawai jabbirai ke yi kamar mutum ya ce shi ba zai sujada ba ya sa goshin shi ba sai a sai a abin zinari to kaga wani ayyar maka yake ubangiji kai da ake son sallan ta gadan maka da kaskantar da kai kuma yanzu kana cewa yanzu kai ba za ka kai ka maka maka sa wato a kasa to ba ma rike cewa to duk duk irin wani abu duk kace wa ta yawa ka bi ba wannan riwaya ce daga Imam Malik an fahimta tamam eh mukaddara ya je ya dauko akwai akwai akwai kasa a jikin shi zinaran ko zabarjanin ko yakutu ko me yakutu shi ma kasa ake samun shi ko na fabri ba san yakutu ya a cikin ana ake samun shi ruwa ko akwai abin da ruwa ne wasu a kasa ne ko mukaddara dai a cikin a jikin shi aka samu kasa a jikin sa abin da ya fi kamata rashi ba shi ne a ce dai ya yi zunubi ko a ce dai zunubinsa shi yana kansa yayin da yake ma ubangiji girman kai a hali ubangiji ya ce man na za'a ne wahidan min huma karratu fi na al'azama da al'iz da alkibir ya tana ubangiji ne in ya yi wannan yana da zunubinsa ta amma ibada ya riga ya zo da ita kuma ya samu kasar a jikin wannan abu to wannan fa almil gishiri shi a ƙasa yake amma akwai gishi akwai wanda yake da dangwata ko ba akwai dangwata ba za ka taimaka da wani ko za ka yi ba akwai almasnu akwai gairar almasnu idan wannan ƙasar wannan gishirin tare yake da wannan ƙasar ƙasar sa ce ka zo kai taimaka da shi wani babu laifi wannan gairar almasnu shi ma aljisin da muka faɗa nan wannan abu da ake filasa da shi farar kasan nan ai shi ma kaga malamai suna fitar da almatbu a ciki baka je ka dauko siminti yanzu ka galibi da siminti muke a farko amfani haka je ka dauko siminti ko abin da aka daddafa ko abin da tiles din nan da ake yi yanzu ka ce wanda shi zaka taimaka dai bai ji taso ba ai ko da kuwa zaka ce asalin sa wai ai kaza kaza kaza ne ko siminti dole bai taso ba saboda wannan matbuq ne an riga an sarrafa wannan masnu' ne amma wanda ba masnu' ba wanda yake akan dabi'arsa ta asali to wanda shi ake magana cewa ka iya yi saboda haka almil in yana kan ɗabi'arsa ta asali ai yana daga cikin jinsin kasan da shi ba kasan ta haifar da shi wannan babu komi insha Allah ko wasu kawon kawon ko wani kawon kawon ko ma bai duka wannan za ka yi ta yaba da su insha Allah ta'ala to sai athalj an ce ba ruwa kai kamar ruwa a hannunka kawai dai a daskare yaya za a yi to za ka jira ne sai ya sai ya daskare kai abuwan sai ya narke sai a samu asailan ko ko a za ka je yanzu ka ɗauko wannan kafin gobe a cikinka a samu a taballul an kawo gwajin kaji za a garuwa ko ko ko a a za ka tashi ne kawai ka taimama kawai to in kuma za ka taimama kuma ka iya yin taimama da shi din tunda shi shi ya samu ne daga baya inda ba a yin kasashe wanda su liman da'ima haka suke ba ta ce kasar tasu to malamai suna da magana guda uku akwai wanda suka ce a kawai mutum kanka jika alakar shi to kai an ce ba ta jidu ma kai kuma ga ruwa tare da kai ja a kawai ka je ka hugo ga ka hugo ba kawai ka jika jikinka shi kenan ya yi haka suka ce wannan shine adana abin da za ka iya shine mafi karancin abin da ka iya ubangiji kuma ya cewa ya ka iya abin da ka iya wannan shine adna abin da ka iya wannan shine magana al-auza'i magana shine at-tawri shine shine maganar sa abu yusuf al-qadi alim abu hanifa wannan shine maganar sa suka ce ai kaga shi taimam shi at-thalj ba ai ba sa'id bane in ka je ka taimama da shi to na ba ya saka ai ruwa ne kake a taimama da shi yanzu ba to wannan maganar su kenan malik ibn anas shi abinda ke cewa shine kai ka je ka afwan kan maganar malik akwai masu cewa ba za a tsayawa da shi ba saboda shi abinda aka ce shine faqsidu kai kuma yadda shafawa kai kai almasu kai ba alghuslu ba wannan ma'anar alghuslu kaga yaqtadi saylan alma yana abinda zai hukunta shine a sami wato ruwa ya ya gudana a jikinka a jikinka ko da kaɗan ne kuwa ko da karatul ma'i za ka yi amma dai a samu ruwa da wannan shine magana da yawa da wasu daga cikin malamai a sauri isa ibn rawiya da su imamu shafi'i an ce wannan shi ce ta suka tare mai da'awar sabi da sauran malamai suka ce ba za a yi wani taimama ma da da attarjin ba kuma wannan alwala din ba za a yi ba amma malik ce a a je a taimama da shi kawai a taimama da shi ma zama kasar yanzu a tayyama da shi shi ya jawaza ruwayan ibn ziyad daga malik wannan ita ce ruwayan ibn ziyad daga malik kuma ruwayan ibn wahab daga malik malik ya da malaman sa manya guda ibn ziyad ibn wahab sun waito akan cewa ana iya amfani da shi na'am wannan ana magana fa ba ka da lokaci ba za ka iya narke wa narka ba ko wani abu ma zai narku kuma akwai lokaci ka same ka samu wannan tun la tun tun asuba ai wata ila insha Allah in dai ba wai garin kankaran ne ba in garin kankaran ne kaga ba yanda ka iya to maganar Malik ni na fi karkatan maganar su a tauri gaskiya dan an ce al-ghusl lan amma dai ai ruwan ne jinsu ruwan ne to idan ka ba za ka iya yin wani a'lal ma'mur ba to kuma shi ba shi ba za ka iya yin adalal ma'mur ba to ka shafa jikinka kawai in ka shafa ka shafa ka shafa ai wannan abin za ka iya sanyawa kawai wanda ta a jikinka ka wanki ba za ka iya ba ka yi buga ka buga ka buga har har wannan da shi ya fita to akwai alƙusulin ba za a iya samun wannan saboda haka ni abin gaskiya ɗauka wajen da wannan ra'ayi ta ce kusan ba su samu halbi na malamai ba ra'ayin malamai ni gaskiya ni ra'ayin ya fi na fi karkatarsa malik maganarsa ita ma ba wai za ka aji ta ne baki ɗaya ba ana iya zuwa wurin da za a ga ba inda za ta samu ƙasa to ubangiji kuma a cikin shari'a da yake saukan mana ya riga da kimar mai lalura in dai ka gani cewa duk inda ka tafi kawai su wa'annan ɗan wa'annan nahiya ya zama da dungurungun su duk rayuwarsa kullum kullum cikin larura ne ga abin kana gani nasu amfani da shi aka ce wai kafu ya amfani shi ba shi ne sa'idin ba kasan wannan ba shari'a bace Allah ta'ala ya riga cire mana kunci a cikin addini shi dan me za ka sa cikin kunci wannan kaida ce babba a shari'a duk wani abin da yake ka gani barin da fajilun baya iya wato kubuta daga wannan abu to wannan ko ka ga wani malami ya haramta da abin da shi kawai je ka ka dauki halacci kawai saboda ba zai Allah ba zai samu wacin kunci irin wannan duk abin da ga ya haramta maka to kaga baka bukatar sa sai dai kaga yau kana yau ka bukace shi har ittirari amma ka gani barun da fajir kana bukata ko baka bukata sai ka je ka a to ai kawai sai mutum ba shi wannan ya zama kasa kuma ba shi kuke takawa duka ya zama kasa to in zaka iya dan hakawa fa ka amma wani lokaci zaka suna dan hakawa sai ka samu ruwa kasa ba to ka je ka haka kai kuma ka je ka fada ciki kaga wannan abu zaka je ka haka ka je ka fada ciki ba dan an ce in ka haka kan kai wasa sai ka ga duk kullufi da kasa kuma sai an yi fama na turo kaga wala turo bai dake ta halka yi ta maka kawai shikenan ka ka wannan yafi mara lafiya da bai samu abin da zai yi taimama din ba amma kuma sai dan juya haka sai ya ga akwai dan kura a tayar din gidansa tayar sin gidansa eh eh al-qubar zai yi taimama ko zai yi mishi eh ɗaya da guda ba ƙasa ba ne? ake sun ƙasa ne rashin magana mafi inganci zai iya yi ba wani abin da zai hana shi walai samin shuru tsaye ulu ku shayin bilkafi ba sharaɗin ce ma ne ba wai dole sai wani abu ya an sami wani abu shi ƙasan ta wato ɗan faru da hannunka karbar kaya ka kana ganin alamar ga ƙasan nan dauɗa haka ba dole ba ai kana iya samun dutse dutsen ma halitta ta da shi ko kana iya haka ga ba dutse din ba abinda ka ka dauka na datti to ba sharadi bane sabani wanda yayi wannan sharadi akwai malamin da zai wannan sharadin alam amma ba maganar su ba ba ta da hamdi na ta dalili bal yajuzu bil hajar as-salt ya halatta ka zo ka samu wani dutse wanda yake tsan daudi wanda yake shi ba shi da wani kura a kansa ba shi da wani kura a kansa ka je ka tayyawa da shi allazi ya na ku ce la ta'allaqu bil yadi ko la ya'laqu bil yadi to ni nawa ya ta'allaq bi dalil duka dai duka bi duka bi ma'ana duk ba damuwa la ta'allaq bi dalil shay'un minhu babu abinda wato wato yake zai damfaru da hannu na shi wannan abin to koda dutsen ba yi da wai komai amma mutakar yana daga cikin asa'i shi ma to wani babu laifi ana iya taimawa da shi an fahimta muna da lokaci kuma iya ba da sama ta mala ya ce fa'amma ma yi taimamu lahu amma abinda ake iya mai yi mai taimama ɗin fa kullu qurba duk wata ibada lazima tadahhur laha bil ma'i wanda ke wajibi ne idan mutum zai wannan ibadar sai ya yi tsarki da ruwa kas salawati kulliha kamar salloli duka to ya halta kamar su taimama duka duk salloli wa masul mushafi da kuma shafan mushafi a wanda ke ganin shi shafin mushafi dole ne sai an sa sai an yi sai an yi qur'ani sai an yi alula wannan kuma sai masala ce khilafiyya amma dai malikiya su wannan shine fatawar su a a wa ghasl mayyit ko eh haka ne wa ghasl mayyit da kuma yi ma wato mamaci wanka to sai aka rasa ruwa shikenan sai ka masa taimama wala ya kare tasawwuru fi tawaf illa lil marid amma dai gaskiya dai yake cewa mara wato ana iya cewa mutum zai iya yin tawafi bai yi ya taimama yi tawafi to amma dai zai wuya ka a iya samu haka shine la ya kare tasawwur ana iya samu amma dai zai wahala a samu in ba mutum ne bai da lafiya ba saboda a wajen akwai ba'i kuma waje ne baya rabuwa da rabo da ruwa to wani wani abu za ka ce ba ka da ruwa kawai ka je ka nema an fahimta tawafi akwai sabanin malamai akwai sabanin malamai akan cewa dole sai an yi alwala wannan hadisin da ake cewa cewa tawafi kamar sallah ne duk wannan hadisin wajen malaman hadisi bai wani tabbata ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa tawafi sai an masa alwala sai mu tsawafi a lura wannan zamu bashi insha Allah muka zo ba kitabul haji inda rai da rabo ma ta tabbata amma ahnaf sun saba ahnaf sun saba cewa wato ba dole sai an sai an yi aduna ba kuma wannan shine ikhtiyarin ibnu taymiya to wanda da kaga ya ce shi ya bada wannan fatawa a ni ma dai wannan fatawa da karfi a waje na cewa ba dole sai tawafi sai an masa wani aduna ba wala yajuzu tayammum lil janazatin fil hadar bai halatta mutum ya zo ya ce zai taimaka saboda sanin janaza ba ina halin zaman gidansa kawai je ne ruwa in babu kuma ya hakura ai addu'a ce ita addu'a ce wannan addu'a zai kai amma to yanzu janaza ba sallah bace ya za a hana ya za a hana ana iya yin janaza ba addu'a tunda addu'a ce kawai sai ka bashi ai sai ka bashi je ba addu'a ba shikenan ba kana kana cewa addu'a ita kuma alwala badal ɗinta shi ta ce taimama saboda haka wato wannan magana tana da rauni don ba ma haka ma su har hasan haramta mutum ya cewa zai ko sun karhanta mutum sun hana sun karhanta na mutum ya cewa zai tafi sanan juma'a da jama'a balle ma balle ma limanci suka ce wannan ai ka sabanta yawa ka hakura ai kana da makofi ka da musaya amma da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan duka wato fitar da wasu abubuwa ne daga wanda yake sun shiga jinsi ɗaya ne to kuma ka raba abubuwa masu jinsi iri ɗaya masu sharadi iri ɗaya sharadin duka abin da ya hada su shine ba ka yi sai ka yi alwala to babu kuma abin alwala da za a alwala kuma ubangiji ya kawo maka badali na alwala shine taimama to dan me zaka fitar ba ka da ba ka fitar sai da dalili cewa yana da kaza yana da kaza yana da kaza duk wannan shashi fadi ne amma dai ubangiji shi abin da ya faɗa kenan kawai ya faɗi cewa raful haraj su ma malikiya suna halatta cewa wani mutum wanda zai sana janaza idan idan ta ya faɗa ko illa ya ta'ayyana al-fard alayhi sai dai idan faralin ya ayyano a kansa muqaddara janazan ta ta ayyano an ce lallai lallai ya riga ya wasu cikan ya su cewa malam wani kai za kai sallah shi kuma malam wani ya zo ba Allah ibn wahab yake cewa kai ya je je kai je kai taimaka je ibn wahab daga cikin malaman malik malaman malikiya ibn wahab shi da masaki malamin hadisi ne kuma shi wahab shi ne so ana samu yana da sa'a malik a wasu abubuwa kuma wannan huwa ahara wa ajbar bihi ai ka da kana tabbata mutum daya ai ba shi ba shi yasa da manyan wanda suka fi zama wato daliban malikun na gaskiya zaka gani ai su sun saba mishi abubuwa da yawa sai babu shafi a cikin kitabul umum zaka je can wani waje kaga ne sai saba imam malik su a kawai wannan babu haka kai su an gaji ka duba su littattafai da imamu albayhaqi yayi za ka ga ya kawo abubuwan da imamu shafi da babban suka saba wala ka haka abubuwan suke wala yajuzu al-jam'u bit-tayammum bayna salawati bayna salawati salawatin aka da ku yace awwato wala yajuzu al-jam'u bit-tayammum bayna salawati furudin ala wajhi wa yajuzu bayna nawafil 'iddah to wannan wata mas'ala ya kawo kuma shi bai halatta a tara tsakanin zakai sallah tsakanin farali da farali ba da tayyama daya kada su tayyama daya kace zaka yi sallah farali guda biyu ko faralloli da suka da suka fi amma in kai nafila shikenan in kai nafila biyu kawai ka dinga nafila ka shikenan kuma suka ce misali idan nafila mata alaka da wannan faralin kamar shafa'i da wuturi misali ko kuma rawatib to kana rabawa shi kenan cika kawo abu amma dai wannan magana magana ce ta malikiya su suke yin wannan magana gaskiya magana ce mai rauni a wancan hadisin cewa alula wato a sa'id al-tayyib wudu'ul mu- wudu'ul muslim wudu'ul muslim li ashr sinjid da dai akwai magana kan sanadin amma kuma idan mun tafi akan yanda Imam Tirmidhi ya faɗa cewa shawahidin hadis wato musalin Ibn Sirin da kuma abin da ake rawatar da Ibrahim ibn Husayn ah, in akwai khuluwul muwa- al-ittifaq wal muwadda'a sun bambanta to gaskiya ya kamata ya hujja da shi kuma ma dai wannan shine wato zahirin nasi abin da ke nuni zuwa gare shi kenan akan cewa ba dole bane kuma me yasa kuka bambanta tsakanin nafila da farilla ita ma farilla nan bashi wa sharadin ta shi ma ita ma bashi wa ita ma ba dole sharadin su ɗaya ne ta fuskan da abin da za a yi al- a sharadin wato al-ahkam al-wada'iyyah su saboda haka ya kamata su yi ittifaqi a wajen a wajen hukunci ويجوز الجمع بين الفرض والنفل اما يهلك هذا كان فرض ليدا نافله اذا قدم الفرض اما اذا فرض شيء فرض قبل النفل كاف النافله آه ويجوز التنفل بتيمم الفرض كما يهلك اي تنا- أي نافله اي نافله da tayammum da aka yi dan farilla nayi sa- na- nayi wato eh, wato tayammuma saboda sallar azhar dan tashi kuma sai na kawai na zo da da da wato eh, wannan ruku'i da ake yi bayan bayan sallar azhar shikenan wannan saboda ai farali ne farali kuma huwa huwa huwa aqwa am akwai abin da na mutaban faɗa ba idan misali aka sami mutum wanda yake ah, ya- ah, ya yi taimama wanda suke bayan shi kuma duk duk su sun yi alola imam malik a cikin motsa za ku ga da sauran wasu kurare ya ce shi makaruhu ne amma idan ya yi la ba sa wannan shine magana da ingantacciya ba ba- shi kan shi karahan ma dai to Ah, hadisin um, Amr ibn al-As yanzu na dan manta yanayin halin isnadinsa amma dai hadisin kaga zahiri ai abin da yayi shi shi ba ba limanci yayi ba dan kuma ya samu shugaba ai shi shugaba shugabanni ba cewa suke wai kawai dan wai da- da- dan sun zo da wani da wata nakasa wata nakasa a tsarkin su ba wani yazo ya shiga har ba za su yi haka ba eh kawai shiga su yi abin su kawai su sallar yadda ba ta samu saboda magana bi inganci babu wata kara haka tayammama saboda kowa kowa ya yi a da'in wajibin sa ne ai ni wajibi na da ransa ruwa shi ya sayo kai kuma wanda kai shine a lura da kana da ruwa shikenan sai in sallata haka wala yajuzu al-fardu bi tayammum an-nafl bi halatta wato ayi farali da tayammum an-nafila ba wannan bai suka ce bi halatta ba amma dai duk magana ta inganci dai ya halatta to sai magana kan niyya wace wal junub yanwi bi tayammumihi al-hadath al-asghar أوكي والجنب يد- ينوي بتيممه الحدث الأصغر ناسيا لجنابته ففيه روايتان kusa su abinda su malamai malikiya suke faɗa idan za ka yi taimama kawai ka yi niyyar mutsalaki rafin hadath ko kuma ka yi istibahatu sala ko rafin hadath kawai za ka ɗauki ɗauki kari ka kari dan ya al'asu za al'akbar ya shiga ko kuma ka yi kawai istibahatu sala amma kar ka tsaya akan wato ka ce kawai kai yanzu karamin karin nan kawai shine zaka zaka zaka dauke alhali kuma kai bi janaba ne da kai in janaba ce da kai suka ce to maganar cewa yayi ko bai yi ba to akwai riwaya guda biyu a wajen Malik ibn Anas akwai riwaya guda biyu magana fi inganci wannan duk wani babu laifi duk wannan wannan ta'ayyun ya tsin duka dama ba wai dole bane yayin da kawai zaka yi dai ka san me zaka yi duk wannan ka je aka lafa wa mutane a dai yana kaza ka tayyama dai ka yi niyyar tayyama kuma cewa ka nin- a, sai ka yi fasale ka bar bambance ka rarrabe wannan in kai shi a dukule yayi ba ku komai akan wannan insha Allah ai ina jin a- a- a, katukan baya an yi magana akan waliya ko ni magana kan niyya a a katukan baya A, wala ya khalo muridu tayammum wannan kaga shi ma kamata ya fara isa ko kasa wannan ba an gama maganar nan haka ake fama Mm. wala ya khalo muridu tayammum min thalathati ahwal wanda yake son tayammum ba zai fita daga hala guda uku ba imma an ya ghaliba ala dhanni ilyas min wujud alma'i fi alwaqt ko dai ya cewa shi ba zai samu ruwa ba ya riga ya cire da ruwa a lokaci a lokaci aw ya ghaliba ala dhannihi wujudahu eh a a ya wani ce ya su ya na ku ya karanta dauke to imma an yaghla imma an yaghliba ala dhannihi al-ya's ko dai wato abin da ya rinya zata sa shine wato ya cire rai yin wudu da ma'i fi lokaci akan zai samu lokaci zai samu wato ruwa a lokaci aw yaghliba ala dhannihi ko kuma wato ya zama ya rinjaye ya rinjaye zato cewa wujudahu akwai shi wa yaqwa eh yawa to na ka kai zo wai ta kawwa ne na ka eh na na kuma me zo da shi wato eh kuma idan zan sake tafiyin wannan waje muka zo sai mu tattauna insha Allah aw ya tasawa inda inda hu al-amaran ko kuma ya zama wato lambarin shi ya zama shakkan shakkan ya zama wato baina baina babu tarjihi babu rinjayarwa kaga wancan akwai rinjayarwa ah to amma anan babu rinjayarwa fal awwal yatayammamu fil waqti fi yatayammamu awwal al-waqti farkon zai tayammama ne a farkon lokaci dan shi ya riga cewa da bai samu ba dan me zaka zo ka da matsa shi yayi wa thani akhirahu wannan wannan na biyu abin da yake magana shine ya tsammanin zai same shi amma ba san wani zafin da suka kawo ba na farko ya ce ya tsammanin ba zai samu ba na biyu ya ce yana tsammanin zai iya samu eh ya dan ja zaton cewa ya dan jirga wata zai iya samu ya dan tsawara bincike to shine cewa wa thani na biyu shine akhirahu zai yi a karshe ne wa thalith na uku ma wasafahu shi zai yi a tsakiya ne tunda shi ya dan yi wato tantama bai jirin jayar ba wancan na farko yan jayar ba zai samu ba wani biyu yan jayar zai iya samu da aka ce ya a ƙarshe na uku kuma yan jayar cewa shi ba zai samu shi gaskiya bai tabbatar ba da aka sai ya bari wannan wasu daga cikin malamai duk suna ta faɗan wannan abin din amma dai idan misali lokaci ba zai fita ba mutum da tsammanin cewa idan jirga zai samu to ya ɗan haƙuri samu tunda ba dole ne an ce a ce sai yayi ba sai dai hadisin as-salatul waqti ha kuma wannan hadisin yaridu alai zai zo masa to amma dai kuma mutum ya kuma yi sallah da bahara saka kammalalliya kuma ita tafi to yamma kai an an yuqaddima at-taharata al-kamila akan wato sallah din a lokacin da duka dai ya samu lokacin baki da daga cikin malikiya akwai suhunun da yake cewa da nafila da da sunnoni duka duka ya samu kawai ya in ya samu kawai ba sai ya yi wani taimama ba in ya guda ɗaya kawai zai iya wannan sunanun wani ɗaya daga cikin wanda yake rubutu da wannan daga malik hadha huwa al-ikhtiyar wannan shine abin da dai wato mazhab aka zaba cewa wato wanda ya zama yana tsammanin zai samu ruwa to ya jira zuwa ƙarshen lokaci a wanda yake tsammanin ba zai samu ba to ya jira ya ji zuwa tsakiyar lokaci wanda ya shan rai kai ya jira zuwa wato yi a farkon lokaci wanda yake tsammanin zai samu ko bai samu ba ya yi kokonto to yi a tsakiyar lokaci wannan shine al-ikhtiyar mazhab wa man tayammama to yanzu kuma za a shiga abin da wane ne ya kawo ruwan da ya tayammama kuma wata dalma'a ya samu ruwa kuma falahu thalathatu ahwalin to yana da hala guda uku imma ya jira qabla ad-dukhul fi as-salah ko dai samu kafin ya fara yin sallah ya sama wannan aw ba'da shuru'i fiha ko sai baya fara sallah ya same aw ba'da al-faragh min halaka ko kuma sai da ya gama sallah sannan ya same wannan ruwa din فالأول نفرق وأن يفار إنسان سير يسام يلزمه استعماله دولة سيافة إليش ويبطل تيممه كما تيمم سيالا لا تيالا متى بتجي يعيد تيمم سبا alhali ga ruwa ya samu don ubangi cewa yayi bai samu ruwa ba shi kuma gashi yanzu ya samu wannan wannan shine al'amari cewa dan ya riga ya taimama ko ba zai zo cewa yayi tunda bai riga ya sallama bai riga ya sallama shi ke dan haka sai ya tsaya ya ci gaba da ya ci gaba da zuwa da ibada yadda aka ce zo da shi saboda yanzu ya ce zai yi sallah din babu babu tsarki babu allah to kamar kamar wato razanin da aka yi na hadisin cewa ubangiji baya karban wanda ya kari sai ya alula kuma haka ya shafe shi shi dan shi yanzu kuma wajibul ba ya samu ruwa din illa yakuna alwaqtu min ad-dhiqi bihaythu yakhsha ma'ahu fawata as-salati in tashaghala bi sai dai idan lokacin ya riga ya kure ya yi kuncin da idan ya tsaya ce zai alaladin to lokacin zai kure ma baki daya to yanzu kuma ya kiyaye lokaci ko shi akan so saboda ina salata karat al mu'min na kitabun makuta wanda wannan kuma gaskiya abu ne mai karfin gaske a shari'a na ce muku duk ibada wacce take an mata lokaci to ko da misali kana wani yanayi da ba za ka iya yin sallan ba kamar ka shiga cikin ka shiga wata mota aka ce maka to wannan wajen tun daga nan har zuwa can yankin nafas ne a wajen kai kuma ka shiga kana sauri baka samu kai sallar asar ba tsakaninka da da sauka to sai isha kawai sallar ka haka kar ka tsaya jira ba wani maganin jira ka sauna ka yi ibada ce mai lokaci da ya kai sallar ka haka kana kallon su gabas ba kallon gabas ka tashi ba ka tashi ba in ka iya yin imani maka ba imani ma kai abin kaka nan wannan shine shine kawai wato abin da yake wajibin ka wasani na biyu shine wanda yake ya riga fara yin sallah din yamdi ala salatihi kawai ci gaba da sallarsa wala yu'athiru wujudal wujudul ma'i shay'an sabon ruwan wani ba zai masa babu bai ba da bai da tasiri to wanda shi ne akwai akwai sabai tsakanin malamai cewa mutum wujudul ma'i fi asna'i salah ya za a yanzu akwai ahnaf da hanabila suka ce wannan kawai kawai ka kare kai ma ka samu ruwa sai ka samu musamman ma in akwai lokaci ka kade shi ka sallata kawai wannan kuma shi ne ake danganta wa Ismail ibn Ulayya daga cikin manyan malamai a ƙasar Basra ake danganta masa al-Auza'i su al-Thawri kamar da za ku samu wannan a cikin al-Muhalla da at-Tamhid da al-Mughni kuma wannan shine magana na al-Muzani daga cikin Shafi'iyya kuma shine magana na Ibn Hazm al-Zahiri Ibn Hazm al-Zahiri anan ya sa a Madawud al-Zahiri to da ba kurushe ne Ibn Hazm al-Zahiri yake wani mukafafi Ibn Hazm al-Zahiri ga wanda sun dabi'a sama ai ba ba kowa kana shi saboda haka ba ba ba ba in ka ga ya gamsu ko ya gamsu ne shi to anan kaga sa mu shi babban malamin nasa Dawud Zahiri to sai wanda suke cewa suna cewa anan kaga kamar mara lafiya ne kamar wanda ba yi da kaya misali baka da kaya kana sallah haka nan babu kaya sai aka ce maka ga kaya shikenan kawai kaga sai ka samu sai ka dauki kayan kasa ka ce wa sallanka da ma yini zaka yi ko yankewa zaka yi sai ka yini dole zai ba ka fara ba sai ka gidi a idan an ce maka kaya sai ka yi kabar salatin almuhim da wannan shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai da ma mu malikiya shi kaga nan ya ce cewa kawai ka ci gaba da sallarsa wannan shi ne ra'ayin malikiya shi ne ra'ayin shafi'iyya kuma ruwaya ce daga imamu ahmad imamu ahmad sai yana da ruwaya guda biyu ruwaya daga ɗaya daga ciki kamar da almughni ibn qudama ya kawo cewa imamu ahmad ya ce kawai ci gaba da sallarsa kuma shine fata ta abu thawr shine fatawa ta dawud zahiri kuma ibn al-munzir wannan shine zaɓin sarkin shafi'iyya shi ba sannan kuma al-tabari ibn abdul bar ya yi kai da gwaje a cikin at-tabid yace wannan shine magana na imam ibn jarir al-tabari kusa ibn jarir al-tabari shi ba fa ba wai kasa yake da duk wani malami da ka taba shi da ka sani ba ba wai kasa yake ba karfi ga ana cewa wai al-tabari ya faɗa kai tsammanin wai wani malami ne ya faɗa a'a malami kamar malik ya ce shine shi ma al-tabarin ya ce haka yake shi ma imam ne mujtahidun ne mutlaq yana ba da mazhabinsa yana da tabariyansa daga baya ne kawai abubuwa suka dan suka dan ja baya ba a sami ɗalibai da suka yi ba abin hidima ba saboda haka dai wannan shi ne abinda su suke faɗa to amma magana mafi inganci shi ne maganar malikiya saboda ai ba sakaci ya yi ba ya riga ya shiga ibadar ce a yanda aka ce ya shiga to ya riga ya fara ai kamar wanda ya riga ya gama ne saboda haka bai kamata a ce wasu ya sake dawo da ibadar ba sabuwa tunda ya riga ya shiga ya kuma yi abin da ubangiji ya ce mishi a lokacin abin da yake so kenan ya da shi dama kuma wannan ladan nasa ubangiji ba hana shi zai ba cikakken ladan sa don haka dan me zamu ce mu bata mishi ibadan sa kuma ubangiji ya ce wallahi la tuqidu a'malakum kar ku bata aikin ku to kaga wannan ayi kar ku bata aikin ku har ka shiga wata ibada ka riga ka shiga kuma ka ka bar harama dan me kuma zaka zo ka bata ibadar ka ka ci gaba da ibadar kan wannan shi shi yafi alheri wa kadhalika thalith haka zalika na uku shi ma ba ba wani abu da shi wannan uku ma wani ma cewa wanda ke shi sallama ba ba sai ya fita daga sallan ba bil ahra wanda yake shi kuma ya ba daga gama ibadarsa kamar wanda misali sai da aka yarda gama hada sallah ne sai gaba ya duba ya gaba ya gaba ruwan ya ko hadarin ya washe abu da ya riga ya yi to dan me za a ce masa kuma ya sake sai wasu da cikin malamai kusa suna faɗa haka malkiya ma suna ciki suna cewa ba laifi ka sake in akwai lokaci amma wanda ba ba sai an yi wannan ba insha Allah ta'ala to sai abu shi ma wannan kunga ya kamata ya saku kasa paragraph ya kamata yi ya gama magana shi wa tayammum la yarfa'u al-hadath magana mafi inganci tayammuma baya baya dauke hadasin shi wa fa'idatu zalika shay'ani fa'idan haka shine wato kasancewa baya dauke maka hadasi baki daya a shine abubuwa guda biyu man'ul jam'i bainal faridayn bi tayammum wahid wannan zai sanya ba za ka yi farali guda biyu ba tayammum daya tunda ba dauke maka wadan hadasin yayi ba ya ba ya halatta maka sallah bai halatta maka ba ya halatta ai to kuma ya in ya halatta kuma babu wani abin da yayi yayi ijabin warwarewarsa to ai dan me za ku fada ba shi ba shi kamar Allah yake wa annahu idza wajada al-ma'a kuma saboda in ya samu ruwa ba taimumi ya tabahara lil hadath al-mutaqaddim in ya samu ruwa to bayan ya riga ta yawa to shikenan ya zama tilas zai sake yin tsarki a lura saboda saboda wato a hadasi da ya riga ya ya gabata to wannan shine kusan mun kawo karshe kenan ko eh ai mun biya bashi hadda na hadda na wannan hadda na wancan akwai sauran abubuwa da bai kawo amma dai ina ganin da dai mun dan ja sosai gwara mai sallah sai mu zo mu karanta shi na hukumar fikar insha Allah ta'ala na'am akwai tambaya ko eh to kaga su shi wanda ke faɗa wannan kaga yana ce maka kana jami'i kenan da taimama tunda ya ce maka kar kai farali guda biyu aka kama ya ce maka kar kai jami'i amma mana ra'ayi ra'ayi ne marjuhi saboda shi ita ayar mazujin ayan kaga ta yi ta magana akan wato haraji haraji haraji haraji kuma ko da ba wannan ayan ma bata zo ta yi magana akan harajin ba to ai bai kamata ma kuma ma mu ce ba za mu ɗauko wannan harafin ba wannan wannan sauran ayoyi da suke magana kan cewa ubangiji bai sanya mana harafi a addini ba dole mu ɗauko wannan aya to shi yanzu matafiyi ne saboda kawai ya rasa ruwa kuma kun ƙara mashi wahala to yanzu wahala yanzu sauƙi ya samu ko wahala an fahimta to shi kuma shari'a ba ka zuwa haka da kawai shari'a ta ba mutum dama kuma ka zo ka kulle mashi wannan dama ai na kada hajjata wasi'a kuma ka bi ka haɗe abin da yake mai yalwa ne ka ka abu da ubangiji wani lija ala alaikum min haraj ma yuridu Allah lija ala alaikum min haraj be ubangiji ba yana nufin sanya hukunci ne ba to kaga tunda baya son kunci dan me kuma zaka samu kunci a cikin addini ka bar shi a tayyama masa kawai wannan shine abin da yake insha Allah ta'ala na'am eh haka Na'am. Haka. Wannan Imam Malik ne. Aka ga nace maka nace maka fatawa sa fatawa ce wani marjuriya. Mahjuriya ma duk an an mata an kaurace mata. An fada to ina dalili a wannan. Yanzu misali kawai dan an ce maka dan dan dan hukumul wada'i ya fada kanka kuma sai kuma hukumul taklifi ya fada kanka ai ibadar ba cewa kai ba za ka iya ba sharadin abin da sai kai ne zaka zo da ibadar aka ce ba za ka iya ba to dan baka iya ba guda ɗaya daga cikin sai ka ce kuma ɗayan ma ba ka iya ba ka fahimta kuwa yawwa saboda shi ubangiji cewa kai kai kai ta kawa masa batu to kaga isba aka ce maka isba kuma dan ka rasa yin wani dan misali ba za ka iya yin sallah tsaye ba sai a ce ba za ka zauna ba kuma ko ka fasa yin sallar baki ɗaya ɗaya ba za ka iya yi baki ɗaya ba ko kuma duk jikinka ciwo ne kuma sai a ce ba za ka iya bayi ko a wato a zaunan ba duk jikinka ciwo ne kuma sai ba za ka yi a zuciya ba la ya tara kullum wannan shine maganar to da haka wannan maganar malamai magana ce wacce take ba ta da fuska duk malamai ma kusan ba sun bar wannan magana tashi dan magana wanda take zahirin ta ya banna ce saboda kai ta tsilin ibadar baki ɗaya to kuma ba wanda zai faɗa haka cewa ibadar ka a yi ta baki ba ba mai fara haka yi ita ibada mutum na da kwalwarsa ko cikin kazantan yake ya yi kayansa ko a zuciya ne ya yi kayansa in dai zai iya in kuma ya riga ya gushe hankalinsa ya gushe wani kuma ta magana ce to shi ne ko to wasu da lahumma da nabina muhammad wa da alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh